عليهم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يومنا شاه إذا وكان شاه دبود ألف دبود إلى عشرين رشيدة أنت بشاد وكان شاد دبود إلى ديار شاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم منا وكان شاد أكيد ما تكراتم دا مكتبتوتن كتبتن شوال da shi da cikin watan rajar sha'aban kai sha'aban a cikin watan sha'aban a cikin ba mu samu damar komawa a cikin watan shawwal ba sai yanzu Allah ya kaddara haka fatan mu Allah ya sa ayyukan da muka yi cikin watan Ramadan da suka zo baya su zama karɓaɓɓu wanda kuma suka samu yanci Allah ya sa mu ma muna الوجه الثاني من إيجاده سورة نجمه العجيب ما لحسن بادي ما بير yana magana ne a kan fuska ta biyu na kasancewa a Qur'ani gagara ba da kuma kasancewa ta gagara misaltau gagara koyau kuma da tabbatarsa a kan cewa maganar Allah ne kakkiyar mu'ujiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kusa ta biyu min ijaz suratu najmi hadith kusa ta biyu na wato alqur'ani su nuna jirgin da mutane shi ne yadda tsarin sa yake yadda tsarin alqur'ani yake kuma alqur'ani ya sha bamban da kowace shi littafi cikin tsarin sa da karantarwarsa da wa'azantarwarsa da ba da kusurcinsa da labaransa ya sha bamban da kowace littafi الشعوب الغريب كما أسلوبي وأن يتبعوه أبو آية سروة المخالف لأساليب كلام العرب عند أصاب أكان يبدأ لك كتاب يوم لذلك دزان كتك ومناهج نظمها وكما الآن يبدأ كتيرين شبه واقع ونصرها كما يبدأ كتيرين زدان واقع زبي وكما عيسى وما جانا زبدنا من قنشر بكما الذي جاء عليه وانده عليه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يومنا شاه إذا وكان شاه دبو ألف دبو إلى عشرين رشيدة أنت بشاد وكان شاه دبو إلى ديار شاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم منا وكان شاه أكيد ما كراتم da muka tutun cikin shawwal da shi da cikin watan rajar sha'aban kai sha'aban a cikin watan sha'aban a cikin ba mu samu damar komawa a cikin watan shawwal ba sai yanzu Allah ya kaddara haka fatan mu Allah ya sa ayyukan da muka yi cikin watan Ramadan da suka zo baya su zama karɓaɓɓu wanda kuma suka samu yanci Allah ya sa mu ma muna الوجه الثاني من إعجازه سورة نجمه العجيب ما لحسن بادي ما بير جنا مجرى ني أكن تسعة تجيو نا كسن سوى القرآن غاغر بعد ما كسن سوى غاغر مثل سو غاغر قويو kuma da tabbatuwarsa a kan cewa maganar Allah ne kakkiyar mu'ujiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وسعة من إيجاد سورة نجم الحديث وسعة ديونا wato alkur'ani da ke nuna gaskiyar da mutane shi ne yadda tsarin sa yake yadda tsarin alkur'ani yake abin alkur'ani ya sha bamban da kowane irin littafi cikin tsarin sa da karantarwarsa da wa'azantarwarsa da ba da kistoshinsa da labaransa ya sha bamban da kowane littafi Rubul gari kuma usulubi wanda yake bako sabon ƙayatarwa المخالف لأساليب كلام العرب عند يقع أكم يبدأ لك كتابا يوم لغاية دزنت تكم ومناهج نظمها تكون أن يد تكهين شبه واقع ونصرها كما يد تكهين زدن واقع زبي وتبعيتا وما جنا زبدنا من قنشر بكما الذي جاء عليه وان يزوء أكمسا ووقفت مقاط آيه da kuma yadda karshen ayoyin alƙur'ani suke karewa shi ma akwai mamaki wanda har kawa su kalimatihi ilaihi da kuma abinda wato rarrababbun kalmomin sa suka shi kanta gare shi man yujaddu lahu wala ba'da nasirun lahu kafin qur'ani kuma haka bayan alqur'ani ba za a samu wani littafi mai kwatankwacin alqur'ani ba wala istata'a ahadun ba wanda yake da iko ko dama وما ثبت شيء منه كمن تسأل هذا وانا أبدي زود شيء ما بجنا سا يجري القرآن بل صارت فيه أقولهم هم كلهم حسنيا وتجمع حق مثلا نوعته دونه أهلامكم wato farkon farkon su da tunaninsu ta wato ainihin tafi da barin wato akan farkon alƙur'ani sun san ba za su iya ba hankalinsu gaba ɗaya ya ɗimauta ya tafi akan ba za su iya wannan ba ولم يعتد صوبة الشريعة إلى مثل الجنس فسوف تلك القرآن من جنس كلامه ثم جهنم بسكي من نفري ثم جنة شيء فتعت الآلة تنهي هجمة أو نظر إن كو أبناء كيش أواكي أو سجئ إن كو أبناء كيش دكاتية أو هجم إن كو أبناء كيش رجو وتزيد أو سجئ إن كو كما أواكي أتنشي ولما سمع كلامه عن وليد بن المغيرة وكتن وليد بن المغيرة يجأ القرآن وقرا عليه القران الذي كرن تامس القران رقع سيد سيسني فجاءه ابو جهل منكرا عليه ابو جاهل يبقى Aliyu bin al-Mughira jikin sa yayi sanyi da jin Al-Qur'ani ya san wannan magana ba ta wasa bace Abu Jahl ya tsene masa inkari sai wallahi aminkum ahadun a'lamu bil ash'ar minni sun ku ba wanda ya fi sanin waka wallahi ma yushbihu alladhi yaqulu shay'an min hada yake abinda Muhammad yake faɗa da shi kama ba da abinda na sani na waƙoƙi da sauran maganganu na sukun da ko na hikima. A ke sabalihin akar a wani labarin nasa daban shi ne jama'a Quraishan inda hudurin mawuci wanda sun bai fara Quraisha ba lokacin taron aikin hajji. Wakala yake muku ita mutu al'arabi hakika wato samaku daban-daban da tawaga-tawaga za su dinga dandamku suna shigowa cikin maka da ido za ka gangar su za su fito cikin maka da ajin ofihi ra'ayin haka ra'ayi ɗaya a kan me za ku ci game da ƙur'ani a cikin yaƙi ya ci a cikin gida suna ga da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara shi kaɗai Allah ba shi nasara gidanka ya karɓa Khadija Ali bin Abi Talib da yayansa da Zaid bin Harisa gaba ɗaya gidan ya musulunta yasa su ma da suka ce an ga mutum kawaye farkon farkon musulunta za ka ce farkon musulunta wanda ce kabila don ka duba iskar hadisi na biyu a cikin sayin bukari za ga cewa kabila da farkon musulunta amma a cikin iskar ta ta ita ma akwai wani mutum da duka suke a cikinsa kamar tambaya a kan wannan abin da manzon Allah ya zuwa ita dai ta tabbatar masa Allah ba shi dora ta ki ba la yakujika Allahu abadan haka malamai suka ce har abada Allah ba zai taɗa da kulli ba amma duk da rafi amma taɗewa ba zai taɓar da kai ba har abada kuma kan iya faɗa wannan magana a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma Annabi ya tabbatar duk da yake abadan jumma'a fala yukujika Allahu abadan saboda abin da aka saba gani shi gobe Allah baya taɓar da masoyansa da ake jarabce su wannan kuma jarabawa kar da suke ƙara ma wanda aka waita in ya ce. Kafin da ke warar asibiti na farkon shi ne na farkon wanda ya fara jikinta domin shi ya ce lalle abubuwan da ka ji aka yi wanda Allah ta'ala ya saukar da irinsa da annabi Musa kuma na yi fatan a ce ina ma ina matashi lokacin da mutanenka za su fitar da kai daga garinka in taimaka ma kuma hadisi ya zo ingantacce cewa waraka ta jini na kwanciyar aljanna haka an ce a farkon wani fara karɓar musulunci a cikin gida ya ce na na kabila wanda ya fara karɓa kafin a fito da shi ko ina shi ne waraka ta jini na wanda kuma ya fara amsar da awa a bace hakan jini na shi ne na abubakar kudiya za ka suke cewa farkon wanda ya fara karɓa a cikin mata a cikin sanya abubakar suke a cikin matasa ali bin abi talib a cikin bashi a cikin a cikin kuma mawali wato barori shine ainihin wato bin harisa to haka nan suka yi ta haka abubuwa ɗin don haka yake na san waɗannan duka wallahi ma yujbi kullabi ya kullu shay'an min hada a dukkan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a yake da shi na alqur'ani da yi kama da abin da muka saba ji na wasu da sauransu ba kamar kai ne ka ji ka ka ka san aka ka ka ji waye ka ji waye dukkan nan na Hausa ka haddace su su dauka ko duk ka ji idan wani abu ne wata magana wacce take ba irin ta Hausawa ba za ka gane da ka san yadda Hausawa suke karin waƙar ka san irin kalmomin da suke amfani da su a wajen habaici da wajen zambo da wajen fara da wajen kankan da wajen kurkulle dukkan irin al'adun da bahaushe ka riga ka iya tantance su da sauran al'adun da ba na su bane ba a yin wani abu sai a cikin ba al'adan bahaushe ba saboda mutum ya taso cikin hausawa shi bahaushe ne ko shi ba bahaushe bane ya ga irin al'adun da an wani abin za a ci wannan al'adan ba tun da shi wata kabila ce daban aka ake amfani da ita amma ba asali ta su bane إشراك البيان وفي خبره الآخر دين جماعة حتى إلا حضور المرسلين وقال إن الوفود لعاد تريد فعجنوا فيه رأيا وهذا باشي في مجانا لا يكذب بعضكم بعضا إن شاء الله رب العالمين فهمت رجعني وهذا زكائي sun da ƙarfi juna kai ka tafi gabas da cewa ɗani wani ka tafi gabas ita ce ana tafi yamma ita kaza sai rana ta ɗauka ma ta kamfe to ba haɗu ne ijma'i kamar da kanka bani ba kawo na kudu kanu suka ce ba haɗu duka mutum boka ne boka ne a ka'a da boka ne boka ne wallahi ma huwa bi kahin sun ce ba boka bane wala huwa bi zamzaratihi wannan ba tunani bane ba gunguni bane wala tabihi ba kuma tabihi ne wato irin bokaye ba fa kanu suka ce to majnun sai muna mahaukaci ne mahaukaci ne mahaukaci ne kuma ko za ka san ƙarya ita ba a haka mata baki ɗaya ko a kai kaza gobe a cikin kaji ba a kai kaza haka ɗabi a ƙarya a ɗauko wancan a jefa mu bayan kwana biyu a ɗauko wata kalar to suka ce ba su mahaukaci ne ba ya ji sun sa a ce ba mahaukacin ba ne kun ba su ce إنا لله وإنا إليه راجعون وقالوا يا أيها الذين نزل عليه الذكر إنك لمجنون haka shi wakilin wato mai wakilta shi ma huwa bi majnunin shi ba ainihin wato ma'aikaci ba ne wala bi harfi ba kuma ba tsara da yin ta mahaukata ba ba a amfani ya makare shi don an san shi maganganun mahaukaci ko wala wasu wasu fatihi ba kuma irin wasu ba shi ne na mahaukata ba وقالوا سنكون شاهد في مواقف ne قال ما هو بشائر فواقي بني قد عرف الشعر شعرا كان وقع كله حجبه وهجبه وقريبه ومنفوقه ومقصوده كل ولن واقع كده babbansa da gamammansa da haɗaɗɗansa da mai baiti uku da mai ɗaya biyu da mai ɗaya duk wannan suna cikin a ƙasa na wato ilmul a'aruf ilmul a'aruf wanda ake koyan waka shi fadakka da budakka da mai kafiya da mara kafiya da mai kafofi da mai dan kuku da mai dan kuku da mai dan kuku da kashiyan baiti da haɗaɗɗen baiti da lafasashen baiti da sauran baiti da ruwan waka da sauran abin da ya kamata wannan sun mun karanta wannan mabsuta ko makabu da hu da fadakkansa da tantakkansa da ƙari da hu da gudan waƙarsa da rajaja hu da kuma cikinsa da rajaja hu da rajajinsa sun san waka da wannan kasakasan nasa ba waka yake ba. Mahu wa bishara. to kan ga shawara shi ana ta shawara ne na rushewa yanzu an ka shawara nawa kenan shawara kalu fa naqulu sas wannan ne tsafi ne ne tsafi tsafi yake tsafi bauta tsafi yake kala ma huwa bi sasir shi ba ne tsafi bane wala nafsihi ba kuma tofin tsafi bane wala aqalihi ba kuma kulli ne ne tsafi bane wannan magana ta ta ba kulli tsafi ne da suke a jikin abu a kayansu na tsafi kalu da ya kure ka kamata kulu to kada kake so duk abin da za mu faɗa mu faɗa ta gushi kana ma an tun ka da sa'ilina min hadha shay'an kuma ba su faɗa kuma daga cikin wannan da bai tasiri ba illa wa ana a'rifu annahu batil fa shi na san abin da suka faɗa ƙarya ba haka bane wa anna aqrab al-qawli magana da duk cancanta ma in ma za mu zaɓa a cikin waɗannan duk wannan ƙarya ake yi kan kowanne aka faɗa ƙarya ake amma wanda zai ɗauki shiga cikin hankali jama'a a cikin sihiri ne shi da zai ɗauki kusa jama'a su gaskata mu wa inna aqrab al-qawl mafi kudan magana a cikin hudun nan annahu sa'ir fa innahu shatrun yufarriqu bayna al-mar'i wa al-jinni da yana raba tsakanin mutum da ɗansa والمرء واخيه يا رب مسنة ان قوانسا والمرء وزوجته يا رب مسنة مسنسا والمرء واشيرته مسنة دنجنسا فتفرقوا وجلسوا على السبل هو تهنى تشبوها قال يسي اكا اجا وكيني شبا تشبوها سيسي مرحبا مرحبا لا ايه تشبه جوا وفا اكو بلائي بطاقة اكو اجرنا ما فيها اكتبا sun ne ya bayyana yana cikin yana yanzu kuɗin da fito da jama'a ta cikin ba aka ai maka kuɗi ya raba shi da miji sai ne ya hana raba ka da ɗanka ba sai sun yi kuɗi shi jama'a su ce ko wannan wani cikin rikakken da ke cikin da zai iya wannan abu ya kamata mu je mu san dama kuma ɗan adam duk sanda aka bashi labarin abin da bai sani ba yana ta ƙarya san shi ne an ce abu biyu ɗan adam Allah ya jarabce shi yana san a hannun shi da tsakanin mamu abin da aka hana shi ya fi sanyin sa shi a tunaninsa gani yake an hana shi ne don cikin mulki sai ya je ya gabe an ce ba za ka zo da kwano goma ka aje a gaban mutum a matsayin kayi bako ta ma kwano na farko ga a ce gadda shi a buɗe na biyu ga a ce farfesun kaza ce a buɗe na uku farfesun kaza ce nan kuma kwani ne da kaza nan kaza duka guda sai ka ɗauke ba ka kusa sai ka je ka ɗauke a cikin garu sai ka ba kofa na da yanzu hankalinsa tunaninsa da hangensa suna kan waɗansu da babu ta ila da zai ga kayan ta da yawa sai ya ta da ya buɗe ya zo wancan da ba buɗe ban da ya fito kada fa aka buɗe masa amma ɗayan kan ba buɗe ban ya ga hankali kuma ne da dukkan nan da kai masa sai ya faɗa da shi kawo kwano goma da tara da iburan ɗaya ban ma san ne a cikin ɗayan ba ana ba komai sai ya yi wannan ta dinga cewa kuma har aka zuɗe masa ba zuɗe masa daga kansa abu da ke cikin ɗayan can watakila ba ma fi abin da ke cikin karan nan wannan shi ne abu mai ban mamaki na mutum sannan duk abin da aka ba shi labari ko mutum su komai munan sa yana so ya gani shi ba na ji ne shi ana so ya ji haka Allah ya gani duk abin da aka ba shi labari yana so ya gani Aka ga annabi Ibrahim lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya ce da Allah cewa arzu sai ka tafi wata Allah ta awalan tu'min qala bala walakin kuma inna kalbi ka yadda bane annabi Ibrahim yake na yadda amma ina so zuciya ta ta kara nutsuwa Allah ya sanya wa mutum koyo ko yarda ta ban da uku abin da malamai ke kira ainul yaqin ainul yaqin da ainul yaqin da haqqul yaqin kamar yanzu ana baka labarin da baka taɓa ganin sa ba ka yadda da haka yake to an samu ilmul yaqin idan ka gan shi ido to an samu ainul yaqin idan ka shiga cikin sa to an samu haqqul yaqin haqqul yaqin saboda haka a ɗan adam yana da wannan to aka ce masa ga wani mutum dogon jiki yana jan ƙasa amma aka ce ga ka gan shi wallahi su da mutum ya gan shi ga irin wannan halitta mafi yawa masu faɗa da gaskiya suke turo da cikin don za ka faɗi magana a kan mutum ka faɗi gaskiya in mutum ya je ya ga abin da ka faɗa a kan yi kai sai ya gaskata ka sai kuma ya ci wannan amma in ka faɗa abu akan wani saboda abokin gaba ne sai wanda ka faɗa wa ɗin kai yana ganin girmanka da matsayinka da madantarka da wancantarka da girmanka sai da kuma kayi wa wanda bai cika ba girma ƙarya to yanzu ya fahimci kai matsayyaci ne wancan kuma gaskiya da shi a hannun a yi masa sharri abin da ba sa ganewa ke kuma da suka raba wannan suka yaɗa jama'a duk an ce kai da duk abu addauki suna hada askalani ya kawo a cikin littafin sana a cikin wasu tabi da sahaba cewa shi sai ya nema a cikin sun sunan sa to da kawai yadda aka ji aka kuma ganda aka da annabi aka da annabi aka kaji kaji kaji kaji ku bana auduga aka ba ta auduga ya nan da ɗaya cin sa kunnan sa amma ya ji komai amma ƙarshe da ya hango wata wa annabi yana wa'azi an tafi ana ji sai ce wai sun masu jin san sun yadda ina da hankali ina da ka'i kamar da kuma hankali kuma jama'a sun abin da ta wasu kari su ne kawai ita in gaskiya ne ta na san gaskiya in kai ko na san da ke gane maka ne in waka ne na san waka ita ta kuka da gane zauna ita ta ta ruwan ayoyi da hadisai daga baki kun da su ta kudin mun su da kuma ya kalmar shahada yake da musulmi kun da su faɗa da gaskiya ba a ba haka yake ba shi ne suka sani hada yuhazziruna an-nasu suna kulli da jama'a فأنزل الله تعالى في الوليد شو اللي بعد شاور أيوة النبي شري قال لا يسوك آية ذنبي ومن خلقته وهيدا أقول كما أن خلقته ذنبي ومن خلقته وهيدا لما أقول أبن الشكرا فصيلا لموصول دعائي وأشكر أنا محزوكي وذكر أن تاكايش أمانا في تهيجا متواترة ذنبي Allah ce barni wa man khalaqtu da wanda na halicce shi wahidan shi shi za ka halittar shi kaɗai da kuma shi kaɗai da gaban Allah kuma zai tafi. Wajen lahu malam mamduka bani na shekara wa ma'adu lahu tamhida. Kuma ya kuma u an asiri kalla ila buka na ayati na amida. Ka uku shi uku ka ula. Haka Allah ya ta bayani a kansa. وقال عقبة بن ربيعة حين سمع القرآن يا قوم يا قوم تعلمنا لو علمتم حقيقة كنتم أني لم أتوقع شيئا babban wani abu ba illa wa qad alimtu wa qara'atuhu wa qultuhu fa sai na san na san ka ji na faɗe shi wallahi da qad sami'tu qawlan wallahi ma sami'tu mithla na ji wata magana da ban taɓa jin irin ta ba da shi ma huwa bi shi'r wa la bi sihr wa la bi fahana ba waƙa ba ba tsafi ba ne ba kusanci ba ne وقال النضر بن الحارث نحوه وفي كلام الاسلام ابي ذر ووصف أخاه أنيسا فقد يصف أبوانس أنيسا فقال لأيت والله ما سمعت بأشعر من أخي أنيس والله من تقسم أبوان مواسيبة وأبوان أنيس لقد تعقب إثنى عشر شاكرا في الجاهلية ya kayar da mawaƙa ƙararru guda goma sha biyu a zamanin jahiliya a cikin gasar waƙa ta gama a cewa ita ne ba tare da kaya atishawa kuma da kasa da komai in za a saba mara ne kai wa doki kai waka kai wa mace kuma da fararru da sabbin tsofaffin ba a suna zaune suna jin a ƙarshe su za su yi hukunci da wani kafa da abu kaza ko da kawo kafa kaza da kaza kuma kaza da kaza aka tuffanta shi ko kaskanta kaza ɗin ka gani yanzu da muka ce sarki ya yi kama da hakimi ta gama masarki a ranka ce haƙi ne ya kama da sarki ta gama masarki ta gama mahaƙi a nuna sarkin shi ne ya kamata na ƙasa da shi ya kamata shi ne da shi ba shi ya kamata ya kama da na ƙasa haka wani da ya yi cewa wanda yake waƙa zaki zaki ake zaki ne to da ɗan yazo sai ce in ban da zaki yana cikin dabbobi mai wangala wangalan haƙura mai dubban fuska kuma dabba ne da na kuma ta da shi ta ga rushe wancan sai wancan ya ce a kama hukar ta shi haka ai ba an ce masa zaki ne ta kuma fuska ba kawai ta fuska shi ce masa zaki ta fuskar karfi ne amma da yazo zai ba shari sai warware nata idan ban zaki yana cikin dabbobi kuma ga shi muzo muzo fuska su da wangala wangala haƙura kuma dabba ne wallahi da na kuma ta da shi amma zaki bai san ta ta da shi ba haka wancan mai kawo biya shi sai ga shi yana neman ya kwaci kansa to wannan shi ne littafin na yake wannan dukkan hikima ce ta magana su larabawa suna da ƙwararrun mawaƙa sannan kuma suna da ƙwararrun alƙalai waɗanda za a zo a yi gasa kuma su zube fasaharsa da dabararsa da hikimarsa da ƙwarewarsa sannan kuma ga alƙalai suna yi da su kuma a kan cewa a cikin waɗannan masu fasahar waye zo na ɗaya waye zo na biyu waye zo na uku waye ya kamata a ba shi tuta shi girmamawa ba kuma ya kamata ya biya ma farashi abin da ya yi kokari ya kubutar da kansa Allah ya ba su fasaha ta iya magana akwai waƙoƙin baranta akwai waƙoƙin yaƙi akwai na alfahari akwai na tara na saba akwai na kaza iri iri da sunan kana karanta su a ra'ul jahili jahiliya za ka ga waɗannan ko a irin jahili da shi ne ya ce rana wani a hadisi kuma ina cikin waɗanda ya kayar da mu a lokacin da ake da وانا واما منطلق الى مكه تركت مكه فجاء الى ابي ذر بخبر النبي هو ابو ذر بلابار النبي صلى الله عليه وسلم قلت فما يقول الناس لم يكن سكي سوى هذا الشيء قال يقولون شاعر كاهن ساهر قابل السجدان لقد سمعت قول الكهنة ما فما هو بقوله ناجي مجانا البوكا ناسا ونن بائد مجانا البوكا بني وقدماته على أقراء الشعر ما سنياك أفريكي أما دمبكينا سنياك أمود القوى واقع هذا واقع بني وانا لهم وانا يكون واقع يا سنكالو مكا فلن يلتئم ذات بيزاتي دواقع با وما يلتئم على لسان أحدهم أحد بأبي كوبا وانا يكبر واتو سنياك جيجي واتو أكن حرشا ونبايا ما يكي واقع ني أنا بشئ بكي واقع ني ويقول سابق وإنهم لكاذبون هكا فهمت هكا وتشير لحكمة كما قالت والأخبار في هذا صحيحة كثيرة إن وأن اللبارا سنة جدا عليه كما دق إنجاز والإنجاز لكل واحد من النوعين هذا جديد ومكيا مثل كما تقوى تفكر للسنبيون الإنجاز yin magana dunkulalliya kuma mai ma'ana mai fashi balagatu da za shi haga kuma balaga isuwa cikin abubuwa masu sauki kuma da ganewa wal usulubu sharif da usulubu sabo zati a kan kansa kullu wahidin minhu ma nau'u ijabi ko ne nau'i ne da ke gajiyar da kafin ala ta'qiq abu sa tabbatarwa lam taqdir al-arabu laraba su samu iko ba da shigani bi wahid minhu ma su zo da ɗaya daga cikin waɗannan kullu wahidin kowane ɗaya kharijin an qudratiha da wuce ikon masu iko wanda ikon تباين بفصاحتها كما لا شابا بند فصاحت وكلامها هذا مغنغنوك لا هذا ذهب غير واحد من أئمة المحققين كما تقولنا من الجواب لقد سمعت ما لمي ما كتب ما كتبت بعلمي وذهب بعض المقتدى به أن أجل كل بصفاحة تكتفي إلى أن الإجازة في مجموع البلاغة تجاوز أكتم تتغور بلاغتها والأسلوب أسلوبها وأتى على ذلك بقول تهد أسماء magana abu sabon wani kulluwa take saukar da shi ba ta son jinsa ya kamfe da min hulkulub ta zukata take gudu a kabarinsa wanda wato ba mai fasaha ba wanda ake kokarin yin fitana kusa da shi da alkur'ani da sahihu ma kaddam lahu magana in ga take shi da abin da muka gabatar ilmu da haza kullum daruratan muqata sanin wannan abu ne da ya zama tilas kuma yankacce ومن تفنن في أمور البلاغة ولا يقال أشكين إلهم بلاغة وأرحف خاطره كما وتعين يشجد نفسه ولسانه يشجد وتحشمها أدب هذه الصناعة وتقرب ولا أدب أدب وتأذن الذي إلهم وتأذن البلاغة wannan sana'a wato cikin balaga da cikin balaga karanta adab da balaga wato al'adun larabawa da yadda suke magana kuma ta za su gaba hijira za su yaba alfahari za su wani cewa halla sa'altin sa'ad kawma yabna ta malikin in kunti shahidatan bi malam fa'alani idan ki man shahidar waqa'iqa annani shalwaga wa aifu inda mabnani أتي علي بما أمرت فإنني تنكم مخالفتي إذا لم أظلمي وإذا جبت فإن الظلم باطل يقل مذاقة الشيطان القلب Akwai ɗan sa tambayi mutane ba in irin halina da ɗabi'a ta da nagarta ta da mutunci na da ƙwarewa ta a cikin magana. Nakan je filin daga a yaki a yaki a tara dukiya da kada kai ce ni ba na yaki na danna samu abu ba ku raba ku kare. Ake to biya banda zaki min ki mun yanzu. ni a da bima alim da abin da kina na hannu nake faɗa haka nake sabbin mukhalaqati wanda san ya zauna da ni ya zauna da mutumin kirki sai ka hali na ka mutunci na ka nagarta ta ka kwarewa ta zaman uzulan kuma wannan ba za ta ce ba ba su in ka kuskura aka zalunce ni wa inna zulmi ba su ba shi na ba shi da dadi birru mazaqatuhu kan an yana da bala'i daki da amul alqamu kuma kana shan giya in ka tabo ni ka shi bala'i kaga ya zuba kansa ya kuma kansa ya martaba kansa ga wannan man yanzu an dauke bi sala'i shi yuhaddu ومن لا يظلم الناس يظلم duk wanda ya kare haƙƙinsa ko ƙoramarsa da makaminsa ba sai a zo a suka masa wanda baya zaluntar mutane sai su zalunce shi ta su suke zaluntar mutane da ka a zalunce su sun ji matsayar jajiri a zamanin jahiliya ba aya ba a ciki ba nasi wai wallahi nasa zai zulani wanda baya cutar jama'a su ta cuce shi mutum da tare ke nan na haukawa wani kwace za ka daga shi kamun kasa ne ne ya balaga sadi da za ka kama ta a hulga ba ta jidina idan kanki ya kai aka yaye shi aka ga majin duniya suna fitar a gaban sa in jaririn guda sai a fara fitar a gaban sa sau da barku wani kuma kabila su ta ɓata masa aka ci shi ga su da tarin yawa amma ba su da zuciya wannan suna tare da ba shara ne da ya zai ci an cuce ni kuma kamun ta sai kai hakuri ai abubuwa haka ta hakuri ake yake ba wani wannan hakuri na ku ba hakuri ne na zuciya ba na hakuri ne na ba yadda za ka yi kun ta kai hakurin rashin zuciya a kuma hakuri na zuciya saboda Allah shi ne sai wata kabila ya shiga wata kabila kuma wata kabila sun ta taɓa mutum ɗaya ana yi da ta su mata da mata da taɓa da da kuma da ɗan da kakaraye sai musu da shine da gaskiya shine mara gaskiya ko ta biya fara shi ta musu da kada idan ya ga wannan kabila suka ci ka masa suka suka yi daki da wannan kabila suka kace masa raƙuma aka dawo da raƙuma shi shine da yake cewa la kuntum min mazin lam takun idul bani shahikat min zuhul bin shibana إذا إذا قام بنصر مقشر فشل عند الحقيقة إن ظهر أصلانا قوم الشر أبدانا بذلك لهم صاروا عليه الضعفات والإحسان ويسألون أخاهم إذا ينسبهم نائبات إلى ما قال برهانا لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد من الشر في شيء وإلهانا يشهدون أن ظلم أحد ظلم مغفرة وأن إساءة أحد إهفانا وأن ربك لم يخلق لخشيته وأن من جميع الناس إنسانا إذا فليس بهم قوم إذا ركبوا شد الإذاعات فقال أو هدانا wannan gajiyar nan ƙarshe ta sai ta gasu da tarin yawa amma kuma yawa sun tsaya ga shara ne waɗancan kuwa ana taɓa musu mutum ɗaya su ɗauko gaba da haka ana jin tsoron taɓa su ne don a zauna lafiya ana taɓa ɗaya da ya yi da ce ya ya kawo ike nan su kawo su kawai an ce su ci sai an ga ita ka gudu da an ga kuma ka gudu waƙoƙi ana yin su ta fannin daban wani na wa'ashi wani na hikima wani na dabara ga shi nan za ka tafi ta irin su na larabawa wani a babin sa za ku wani ba ka yi ta yusuf mar'a a kuku na yawa a buku وأبو أبناء لا يبقى ولا يبقى بنوه وهو مسكين لقوم غاب عنه فنسوه وإذا أقنعت فيه الموت أفنته سنوه وكأن القوم قد قاموا فقالوا أدركوه وكأن الملك قد يبكي عليه أقربوه قائمه كلمه هل كنت لك إذا ما استيأسوا منه القوم قالوا أخرجوه haka za a tawa da umarni ku fito da shi ku ɗauke shi ku ɗaga shi ku wanke shi ku yanke shi ku ɗaga shi ku balla ku saka shi ku rufe shi ku balla shi ku kuka shi maka ƙasa. Kenan sai kuma wannan mutala yawa waka kuma cewa ko da wani kuma ta waka ne kana kuma mai hankali kamar ma musa shi yake ta jin wan wazanka bi ma wazanka amma wazanka bi shi fa zilhu man ja ilaika fa wajja man jafaka fa sudda anhu ita duk wanda za ka auna shi a duniya ka auna shi da ma'aunin da yake auna ka kai shi da ya dauke ka kawai ya zauna lafiya in ka mutunta shi ka mutunta shi in ya girmama ka girmama shi in ya wulakanta shi ka wulakanta shi لكن من وزنت ما وزنت وما وزنت به فزنت من جاء إليك فرد إليه ومن دفعك فصد عنه وقلت الزاجرين كتبنا فهم يواقف شيء ما أشد شيء amma ta hadisi kuma an ce wanda ya kuma kake jagoran ta kuma hana ka ba shi eh kace wa mazlatul faqih min as-saqih wa mazlatul faqih min al-faqih wa hadha zahid fi hadha wa hadha min azhad fi minhu cewa jahili yake kallon malami to haka malami yake kallon jahili matsayin malami a wajen jahili shine matsayin jahili a wajen malami ita wannan yana kyamar ya kusanci wannan shi kuma wannan shine mafi kyama ma da ya kusanci wancan yana waɗannan kuma malamai ne za a wuce tafiya kawai ta haka tsaro da san duniya ba kuma yana ga wani jahili in ya mutu haka wuce zai ta kuma kane maka kallon ciyawa kane maka kallon ciyawa kuma kane maka kallon ciyawa da dokin zai Haƙoƙi suna nan iri iri masu fasaha da kayatarwa da sauransu wani kuma yawa mai cewa ma ba ta aina إلا لتبدي بتعاميك أشارك أجل مقتل بتشرد حوايبا wannan kusan na yi shi ba da sai banki har zuciya ta da cikin kana shigowa gida ko sai gama taka tana kuka ko ta kana kawai tana ta hawaye tana godiya sai sai haka ba su kana da haka ne da lafiya da aka yi faru lafiya kuma kawai hawaye كان تبغى جلسة مثلها وما ذرفت عينيك إلا لتدرسنا عميك في أعشاب قلب مقدم ثم مهلا بعدها فتدلني وإن كنت قد أجمعت فرقي فأجلني أدركت لي أن حبك آتي لي وأنك مهما تأمر الحق يفعلي Gudan kin ga sai zai kike shi ne yau da rake sai kike ba ka tura zan mutu shi ne yau da rake wanda maka mata a mutum kalba ta alha abin da kake cikin kaita kai kana yi yau da rake kuma cikin zan kai da alisa daga shi kuma mace cikin a gaban sa kuma sai kewa wani kuma ta fa'al faral an min al-jism fa'al wadan ala al-annab bil-qalb fa'atu hatina barat nabba bi'aha al-qani وإذا أصمت أطيب الخبر فزهزها الشفق البشاة عن قمري وسقط اللؤلؤ من حكم الحقيق وأقبل اليوم جد الخير في حلل سود تعب بنانا هاشم الحسد فلاح ليلا على صبح حقلهما بطنا وضرفت المعمورة بالجنة شنو هذا الشيء كي توصف لا دي مرة توصف عنه وذاك malamai suka ce akwai waƙoƙi iri-iri kuma kowane akwai mizanin su akwai babu sa akwai wasu wa'azi akwai na karantawa akwai na shirya akwai na girmama akwai na azanci akwai wani ma a zamanin jahiliya yake amma an kaga bai shi a zamanin jahiliya yana da wata manufa da ya tsaya a kai shi a musulunci ba ka da manufa. Babu kai yake cewa saboda neman duniya farauta da jarumta da nuna ita in kuka bi kuma muka tafi neman duniya in kuma zai tashi daga shekara. قد أفسد وقيل في مكاناتها ومنتج كاد الحوادث الهيكلي لكرم لكرم معظم مجد القرآن وبالنسبة كفر حقه الحيل من ألف لكن بدأت أن أقول أنت بكاشرة أبن يمن بكاشرة بكاشرة ذات الله وتأنا وكل فقط الدنيا هي تاجة كيلومتر تبوه أما بعد أن كومي لن يتبني يمن بكاشرة وأن ما أسعى لأدنى معيشة تفاني ولو أخذ قليل من المال وأن ما أسعى لمجد مؤقت وقد يدرك المجد المؤقت أمثال Aiko da an abu da ke nema ƙanƙan sai zama na ajila ya ishe ni. Ina neman girma ne, kuma neman girma ya zage ta. Kuma neman girma ya zage ta. Kuma aka ba sauna kawai ta zama nama. Dole cikin cikin. سو ويعتمد هذا كله ضرورة ومن تفنن في علوم البلاغة وانده يشد فنوني دبن دبن بلاغة بيان دبجي وحفا كما يشد دخاطره خاطره ولسانه أدب هذه الصناعة أما أدب سواء كان وتوكل وأن صناعة يشد تسنى من بحرشا فنقى عليه ما قلنا أبدا مك فلا إن أبدا قوي أجريش لا وأن كانت وأن نوعي وأن أبو مكتب أجريش لا suna ne ba sa ba sa yin zirgin su a cikin ilmin adam kuma da kuma yana taimakawa wajen fahimtar alkur'ani da kyau da fahimtar sunna da kyau wani shekul islam na faɗa ya ce ta'allumin lugha arabiyya wajib fala yatim da wajibi illa bi kowace alkur'an arabi wa sunna arabiyya فكما تتحمل كتابه بغير اللغة العربية تعلم اللغة العربية صار من بعد ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب نبغى العربي من القرآن إلى عربتين دولة من سنة الدين للشو الشيء من العربي للشو وكذا نظرتم كأشياء العربي وكذا فهمت القرآن الشو العربي شيء ما يجي العربي Idan Allah sallara ba da yawa, ana musu larabci da su iya ba suna yin kai wanda baka iya ba. ko wanda cikin ba a rubuce ta ba da an karanta larabawa an ɓata larabcin da suke yi duk laraban da ka ji a larabci ne kyau a ci ya shiga makaranta sunan da ake dan karatu a dan yi wani zaurin na kaza kaza in ka ji ko kaza ka aiki larabci sai su shiga wata jami'a ka fito ko da sun ba a kuma irin wannan sai a jami'a irin wannan gargaliya din ake da cikin gari kuma gargaliyan maka daban gargaliyan kan daban gargaliyan maka daban ita kanta gargaliyan ma iri iri ce sai da balarabe in ka rubuta masa da raba zai da kamar ba zai karanta ba gaban shi balarabe ba ba ka balarabe waye amma bai iya karatu da iya rubutu sai da suka wannan duk kan aure ta ata larabcin gaba ɗaya ake ne a cikin makarantu kawai shi wanda bai makaranta ba sai da kanka da ba da sadaka da da kasa larabci ko ba iya larabci ba da sharrin yahuda suka mutu wannan ba su gane ba kuma da su a cikin tafiya a cikin karshen larabawa da kashe mutu ta iya larabci da aka je ta iya turanci sun su girmama mutum da turanci su girmama mutum da turanci abin da yake wani balarabi yana ɗan wulaƙantar sata ya gan shi baki wannan da shi na yi ra'anta yake min Najeriya a harafta a Rashida da Yaqub ita haka hu a kai akwaka ya rubu da cikin akwaka sai da ɗan kwallo su kamar da yake Ake kasan amoka. Ake kasan amoka. bal tashi da shi da wajen kuma Islam yace alamar mutuwa addini alamar mutuwa harshen larabci harshen larabci ya mutu to addini ya mutu yanzu kun ga ana karfafa mutane a kan a fassara fassara duk wanda da aka ce addini da an gama fassara shi a cikin amurka a larabci wata kalmar ta kaga ita ta kan ma'ana 20 ita da fassara ma'ana nawa za ka ba ɗaya kawai ba ka ga wata irin sakon da ka bata ba ita Allah ake nufi ko manzon ba ka kashe mutane a fassara nan da kuma yake fassara mummuna ba ta da muraqaba ko sai ki duka ta je daga aiki fassara wa a kasuwa kuma nan da kuma fassara duk da aka fassara an yi lajanan malamai sun yi review din wannan fassara sun ce fassara ta yi daidai da abin da ake bukata sannan a kanti a buga cewa an yadda a fassara an akan da wannan tarjuma yanzu kowa zai ɗauki wani ɗan mata kawai ka ɗauka kamar za ka shuka an kira kamar an kai ilimi ne yanzu ba sai ka ji kamar malami ya maka canji ba haka shi abu da ibnu qayyim kamar kana shi kitabu a sura kafa uku da Allah sawabu shi wanda wata allamu al-islam basharatan min min al-kitab shi koyan karatu ne direct daga cikin littafi to ya gama a cikin da zai yawa shi kansa zai karatu الكتاب كان العلم في صدور الرجال ثم كان في بطون الكتب مخلوق ومختاره الا العلماء. ذات تبقى رائعه جرجيه ya wata cikin littafi an shafa a kulle yake wani yana hannun malamai wanda karatu ba zuwa yake ɗauka a gaban malami ba kawai ɗauka yake da kuma ɗan jiya larabci sama sama ya ɗauka ya karanta kuma mutum da fassara da ji ya gama yawo ya gama yawo wannan shi ne abin da malamai duka suka faɗa. Wato a duk talafa a in matu a halin su fi wacce ajihim. Malamai sun ce kawai ta fuska ne ya ce kafirai suka kasa fitowa da wannan. Ya wuce da suna kan ba ba su iya ba. ويقدرهم الله أن كما الله يقدر في إن لكنه لم يكن على سيد بجدام في إن ولا يكون شفاعهم الله عز وجل حجزهم عنه هذا الله يجزيهم وبه قال جماعة من أصحابه المجاهد كن فإلهم طريقة تهنى بي إلا لي فعجز الأرض عنه صادقا بدأ الروايات كتب الله سبحانه على الرسول فالآن تشد عليه وسمع وخد عكوك بما يشك إلى عبد الله أن يكون يكتن تشكيل قدور البشر في قبل محمدية وتحديهم تشكينا فتو إنسوا أن يأتوا wato da aka musu suna fito da an yi a turu musulihi zo da misali ta kafi'un shi wannan mai yanke shi ne huwa abu ragu fitta wannan ya fi cewa matuƙa mata da ake sun fara ne suka gaji wa ahara kuma shi ya fi dacewa duk da kari idan an kwasa su da ƙalubale wani su ga su kuma ta fahimta su maji bai ta su shi ne gaji kuma sun tsawon su shi irin su ya gwada abin misali da wani abu laifa na ƙasashen bashari cewa mutum ne ya gwada abin da kuma mutum bai iya ba wannan lazimin tabbatar su sun san haka هو أظهر آية شنو ما في رجاية آية وأسماء دلالة شنو كما ما في كل ورد دليل وعلى كل حال تقوى كل حال فما أتوا في ذلك بمقال بتقول أتوا كما ثبتت يا رب وسلاك الكمنتيشن يا فوق الكمنتيشن هذا القرآن بل كتب على الزلائي suka hakuri da tsayayewa da ja da baya da kuma janyewa daga cikin gari wal qatli kuma aka dinga kashe su da jama'a suka kwamfashi suka kwamfashi karfafin sagari wato ko suka da kowane na kaskanci aka kunkaɗa musu kaskanci da sun da da kuma wulaƙanci da kanonin shi mutum arzu za sun kasance masu ɗagahan masu jiji da kai wasu ba na fitai ko ba su da wulaƙanci da wasu layi usiru na zarika ikiraran ba za su zaɓi wannan ba a kan kansu ba za da zauna ku ba za su yarda su ɗan kaskanci da wulaƙanci ba in na tsiraran sai ina so musu dole. In kuma ba haka ba za su iya Ƙur'ani ko za su iya ƙure annabi المحافظة على وجهه نافذته وكان من أسرتهم ذاتنا الحقيقة والشغل بهذا كما شغل على لك أهون عليه شيئا متصوتي وأسرع شيئا تصوري نجم تكن نقطع وقطع الأجر جميك أجري وإصحاب الحكم لكم قطع أبو تنجاوة لديهم أجرم وهم يقولون قدرة خصوصا على إيكو على الكلام ده مسائل وقدرة سوء أبو سعيد مثل معرفة الإنسان بهيرته بجميع الأحوال دكا متعب وما منهم بأقوان إلا بسكين وأن الله إلا من جهد جهده سيان ذلك الألنسا بسبع كما يأذرت كما إنه أبن جريشي في إخفاء ظهوره كما توقف تبينسا وإطفاء نوره لقصر حقا النبي وما جلاه ذلك سبيعة بسبب أن دون قوية أخفاء من بنات شفايهم لأحبة معلومة أبن جبالتك يبقى بسبب أن دون أبن جبل القرآن كوية كليا شباب ولا بنقصتي ko ba su da wani digo ba ko wani abu ɗan ƙanƙani ba min mu'inin ya yi daga ainihin mamarar su ko da tsawon lokacin da aka ɗauka ana kokawa amma suna kallo annabi ya kasu ƙasa shi ko ai duniyar su gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallama wa kasaratul ayat ba shi duk garin aka karu a kansa shi amma yau mutum ɗaya ya karu gobe biyu ya karu za ta ci ya karu da haka har ya tara jama'a. Wasu zahuru tsari hanyoyin wasu da bayan da bayyanar wato mahaifi amma walad da abu da ya haifa kuma na sabu da muni da kuma abu da su sun gaskiya gaskiya kama na ba su wato ainihin musu ainihin wato cikin kana ba da muni kuma an hana su yin magana din saboda an gaji da su an kafa su ka yanke da barin fito na fito din abu da kanin nau'ani wannan abubuwan guda biyu Qur'ani ta bangaren balagarsa da ta bangaren gwanintarsa ya kula da larabawa ya jina da cikin ƙarfi A wajen misalis mina ƙiga, suka ta uku mai da Qur'ani ya ƙure larabawa. Kusawa alayhi abin da Qur'anin ya tattaro min al-akhbari bil mughayyabat. Wanda ya wuce da wanda bai zo ba. Kuma da ana ana gamawa da shi ba. amma nan inda ma abun ba da zai kasance ba ya ce zai kasance kuma in zai kasance ga yadda zai kasance wannan ta kuma na kusa kusa yanzu kuma abin da ya faru tsakanin rum da fari wannan da alif da أثبت الروح في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبوهم في بضع سنين وإذا بلغوا بضع سنين فهرم بلغوا إلا أن يقولوا ما يسمى كمية سنين abin da ake nufi shekaru da kai goma ba. Wanda ya ce faru da kun kamaru. Amma bayan karya ba su zo su ma su karya faru ta. Amma duka abin zai faru ne a shekarun da ba su kai goma. Abin da ya kai gumi. da an kashe an ruguza daula an kama shugaban da an fata da ita kuma wannan daular za ta tashi za ta yi ƙarfi za ta fi ƙarfin wacce ake ta ƙarfi kuma har ta ci nasara a kanta ba ma su su ji wani da ba suna ta kuma zai faru kenan da shekara kaza da kowa su jira yi to abinda ƙasani da ba zai faru ko zai faru ba kuma sun ta kashe farisan a waɗannan shekaru an ce da shi lokacin a maka ne ba ba a haramta ba a kuɗi ko ta akan wani abu ba wani to sai na ɗaukar ka kuɗi kamar da albani ya kaci su kamun sa na gaya ci ba sai ka kalli da ahadisa halal wal haram kakkaman kullum masallaci kada da faɗa su ne an kuka ana samu saboda haka su kawo wannan bayani cewa an yi wannan abubakar insha Allah an da sa wani abu shi wani can ya sa yana jin cewa zai kura sai na abubakar da lokacin ya kika ce ga shi sun ci nasara kada farisa abin da ya sa su kurai shi da suka suka goyi bayan farisa farisa maguzawa ne su kuma rin kiristoci suna da addini su suke kwatantawa yadda farisa masu yankan gunki suka ci nasara suka kai shi masu addini da haka nan su ma maguza masa za su ci nasara su kai a cikin da addini a kan da suka kwatanta sai aka kuma lokacin da ake faɗa da farisa da da kuma su ci da addini suna da littafi su kusa da su da maguza ne ba su da addini don haka su kuma maguza sun fi kusa da yadda ba su irin addini da yawa wannan suna fata wasa ce Allah ce sun mutu da kuma kamar ake dan kasa ba ana ce su fata da abu su aiki sai Allah ne an ce da ya ce bayan mutum ke ta dajiya za ka tambaye shi ne da kake dariya yake wallahi haukan da muke a zamanin jahiliya nake tunwa sai kuka bai suna da ake cikin wasu abubuwa da kai a gida a kasar da yawon nan wace wace kabirin wani samu na daka da hannuna na tura kayan da daka shi a cikin na sa masa mai na ture shi na mulmule shi ne masa ido ne masa kafa ne masa hannu da bauta masa to da muka shiga sahara suna ta kama ne ba a kusa sai shi na wani dama na san ajiyar ce mai zaƙi ne da shi ina fito da shi na yi sallah na roƙi bukatu ba sai nake to amma hakuri ina jin kuma zan kalle kafafuwan ka zan cije amma sai in mun je gida zan ba wasu na kalle kafafuwan ya cinye kuma ka ta babar shi ya cinye to kika ce me ya cinye ka ga cinye abin ka tas a lokacin da ya cinye din shi ba har yanzu fa yana jin rantan Allah ya ya cinye ya je gida zan kuma dan Allah ya sa kan ya ji Allah ba mu hukunta ana ko a cikin mutumin da aka gargajiya ta baya shi ba da da kake kira da wallahi ina da mu ina da na san wallahi kai har ko gida kira ma kuma dan haƙi kake a baka fa kai a gurin ka ba wani abu kake da gida ke ba kai kai kake yi kuma an san da kake jira ka shiga haka Madan Allah fa huwa mustaq. Hawu shi dukkan labarin da Qur'ani ba sai aka sami shi وهذا لازم الذي أخبر تنجب هذا الأباري قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام سيكون سجنات لي مسلا شيء الفرما إن شاء الله من أن هذا آمنين كما تكون كرهان كني سيكون كما تكون كرهان كني قوله تعالى هم بعد غلبهم سيغلبون وأن أنت نصحة ثلاث دعوة نكرة لأن الإنسان يظهره على الدين كله بأن دائما يجاهد الشيء أو تتاجي أكن أجدك مسلم الجنة وعد الله الذين آمنوا منكم ألا يؤمنك إيمان منكم على الأولي وعمل الصالحات فكي أنت نقاري وقل في مسلم لا يستحقن فشل يا شو بدك تدسوا أبان كتا وأنا ذلك من لوكة المشتركة مسلمتي دولة مسلمة أمان دسكتك مسلمتي فكي كما تدوس يا جاكي مسلم بارك أسكنتك وقوله لفتح إذا جاء نصر الله والفتح إذا نصر الله تقول Kuwa ƙarshen aya wa ra'aita nasu suna fi dinin Allah kuwa da kuma mutane suna ta shigo a addinin Allah jama'a jama'a to kuma za ka yi nan kai kuma fa sabbi da kawar ta gafe lokacin tafiya ya kusa kuma sai a fara tasbihi da ta'amidi da kabbara kafin ajiye وآخرها فكان جميع هذا أن القرآن يفعل سيد يفعل فما قال فغلب فغلبته من حارثة تسمى سبع كم حارثة في ست سنين أشكر بقي بعد وقال الناس في الإسلام مثلا يشكك كمسلم في أفواج جماعة جماعة فما ما أنت عشان كده الإسلام يقوم على الله بقى هذا دايك فسرة لذلك تقول ما مات ها؟ يقوم على الله kuma ga Allah wanda ya mutu ya koma ga Allah amma akwai babban mutumin da wani ka gina kalman mutuwa kai kai gare shi ba saboda ladabi sai ta fi komawa ga Allah kuma yarda ta ce ita ma ai amma lafazin ya fa in za a ci na wannan mutane mutuwa ko ta cewa ya mutu ana cewa ya do ana cewa sai ce an gamu gidan gaskiya ko a ci ya koma ga Allah to kai ya fi ladabi dole kai direct translation shi ya mutu a gaba da dan akwai nauyi malamai suna koyar da ladabi a wajen fassara suke koyar da wannan duk ladal arab suke fa a wajen sabiya a cikin qur'ani zaka ji qur'ani ya fi amfani da kinaya fiye da lafazi kuma a wajen wajen wajen magana zina wajen maganan maryam dan ne aka fito aka ce wallahi na hum lifurujuhum hadi irin wajen haka na farja irin nan saboda abin da ake so a faɗa da yadda annabi ta yi amma duk sauran su da ce فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه وقد أفضى بعضكم إلى بعض هذه الكناية kuma ta wasi da lafi ara a cikin kasar Laraba kuɗe ha duka maudu'in babu wani guri wanda ta sulhul Islam wanda musulunci bai shiga ba. Haka kalafa Allahul mu'minin Allah ya shiga musu mu'minatul ardi a kan kasa wanda kana cikin kuma tabbatar da su a cikin ta dinan addinin su wa mallakahum iyyaha kuma ya mallaka musu duniya min aqsal mashariki ila aqsal magharib inna allaha zawali al-ardh fara'aytu masharikaha wa magharibaha inna mulka ummati sayabdu ma zuwiyani Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ta tsiya ya mata aiki ranan na ɗaya ta samu ita a kan faranci ido na na ga gabas da yamma kudu da arewanta ita kuma duk inda na ga shi sai mulkin al'umma ta ya kai inna allaha la yatruku baita madrin وما رسول إلا أدخله الله هذا الدين بحج عزيز وبالدين جميل حجا يعز الله به الإسلام وكل يذل الله به الكفر Allah ya alkawari duk wani gida da ke faɗin duniyar nan sai an kawo musulmi a ciki. Wannan na ƙasa ne, cikin burka ne, ko ainihin na bukka ne, kuma ainihin wato na mafarka ne. Da kan da so da kin ne ki. Allah ya yi wannan alkawari. Ta sai musulunci ya shiga. كما قال سويت لي الارض ان الذين من قطع فرقيت فقريت اكلونا من مشارقها ومغاشرها وسيبلغ ملك امتي ما جئت لي منها الا كان من ان شاء ملك الامه يا شيخ منها وقوله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون lalle mu ne muka saukar da ambaton wato qur'ani kuma mu ne masu kariya a gare shi to kaga qur'ani tsawon lokacin nan da shekara 26 qur'ani yana tafiya har yau din nan a bai shiga ba a rike shi ba bai shiga ba shigo bai fita ba duk muhawala da kafirai suke duk da kuma suka ci ma Qur'an yana nan jaran ga shi a haddace a ka kuma ga shi a haddace a littafi ko kuma gwara mun sana nan wanda sai ɗora yawa ta shekara ta ba ba abin da yake sai hidimar Qur'ani saboda haka an yi mutum an yi ya zamo garan kafu gani ita wani gani cikin kan shakku yana karatu yana haka ne ko ba haka bane ya zama gangaren gangaren har ya wasu ya zama gangaren saboda haka ana samun waɗannan gwanari a sudan a nan najeriya suna da su kare a pakistan kuma yanzu suka fi dabara suke so su kashe makarantun alƙur'ani suna ga in dai ba hana mu haddar qur'ani ba abin ba zai ci nasara ba Allah zai a hana mu shine a kashe kawai da Qur'ani yake fitowa cikin makarantun Al-Qur'ani da kuma gaba ɗaya na Islamiyya. Ina ka fito da wannan dabara. Kuma malami cikin tafarki cikin rashi yana haƙuri haka ana ta karatu. Don za fito da tsare-tsare iri-iri ƙarƙashin Luke program wanda Amurka ta tsara. Ko wani malami da ya rubutu ya magana akan yadda suke su rushe makarantun addini a Pakistan. Kuma zama da Pakistan kuma mu ma nan an fara shigo mana. Ka ga wasu unguwanni a sun samu wasu malamai sun gaya musu za a rushe makaranta za a musu gini za a ba su sabulu za a yi kaza an ɗau hoton su an ɗau hoton makarantar an tara su mokare an ɗau hoton su an ɗau hoton almajirai jambo da an ɗauki jamban a ta su gini jambo ya kuma ɗaya jamban a ɗauka sannan su tara tsumokaren su da tawada da alƙalami da korami da komai da komai kuma aka yi da su kawai da ya fito sannan da yake ci da aka tara kwanukan nasu aka ɗauki je da suka wada da sauransu nan kanin har sun kuma cin komai an ci ba ba malamin kuɗi kamar muka ji labari da muka yi malamin bayani wanda ka ji ka ji abin da daga amurka kuma da manufar su Wannan sun fito da wani shirin yanzu Ingila a wannan ofishin jakadancin nasu suna ba makarantun Islamiyya taimako. Dala dubu ashirin wata wata makaranta. Wata sun fara. Wasu sun suna cewa wani karɓi taimakon sai kuma mutum abin da suke sanar da su ke kuma suna ta daya na tsallaki a free guide. Ba abin da ya fi abincin kyauta na kara suka yi muda suka ce. in da aka loma kyauta a bukatar da za ka biya min tana jewa sanarwa suna cewa a cikin nasu kasta a duk kulubar faɗa da ma ista a bajar in sana isfani a cikin ne su sun ba abin da suka shirya ku cikin duk wanda ya sanar da su ba a cikin kansa ba sai ya lashe kafirkan ma وكان كذلك لا يكاد يعذبها كسنتين كربا شمع أنا كربا من كربا وان ديك وكيتا تنجسين تنجا وتبديل مكمه لتنجا ومكمنا ومكمه أبن في عين سما سوسة وتشوى من الملحدة لما في الحاج والمؤطلة لما في تعديلي لا سيما القرآن بس كما قرآن wanda suke kan majalisa hamdan karkani wasu jace su kuma faɗa suke da musulunci kuma suna da kuma musulunci وعدم الفردون تلك تسعة وتكيد وحولهم دبرت وقوتهم لقلبهم اليوم تجيبا أنا تنسي مئة عام لو إن الأمريكا مبانا في شبالة كانت تكتن أجيب شركة نسنا بقى المسلمين سبا لازم كانوا مدجي كانت تنسي الجحر وما قدروا على إشفاء شيء من نوره وما قدروا إن قدوشي حتى القرآن بقى ولا تغيير كلمة من كلامه كيف عن إنسان سنة وكلمة إرغ سال القرآن بقى ولا تشكيك المسلمين sa musulmi shakka shi har su da shi duk da Qur'ani duk da sunan namu da rashin gaske da shi amma muna da shi muna cikin Qur'ani ne alhamdulillah wannan godiya ce ga Allah ko kaza ya ka sa a cikin shi ya sa a cikin shi shi shi addini wayo ne kawai wayo ake muku a cikin addini akwai lahira akwai aljanna ko da ba da ake mutane saboda da an taimaka da aiki in yamma sai a biya ka har in yau sai za ka sa ka ja ka ce to wannan ba ja ka ba sai ka ka ga wanka mutum ma ba ja ka ba dai ka ta da zuwa yake addini kawai wani ba ka da ke suka dasa wa Mustafa kamar a kakau kan shi da ake dasa su cikin musulunci wanda aka san cikin ya kuma shi gwamnatin musulunci alif da ɗari tara da ashirin da hudu Mustafa kamar a kakau ya kuma gwamnatin musulunci ta Turkiya dama ita ta karfi mana a duniya ana wuce ta tun da gaba a tashi kafa gwamnatin musulunci ya kamar a kasar an da zai da talatin shi da yaran ko ji da hali na koce magana da larabci a cikin sa da farko bayan an yi revolution ya ce na koce duk wanda ya magana da larabci za a kama shi sai dai ya yi da yaran kasar wannan ya koce kiran sallah da larabci sannan duk wani mai suna na balarabe a cire suna a cikin qur'anin ma na ana karanta shi da larabci idan da malamai suka fito suka yi suka da gaskiya don haka shi malamai ake ta kashe malamai haka aka yi a turkiya ɗari tara da ashirin da aka share addini a lokacin da sun Muhammad Muhammad Jin Yarba kan su kafa Islamu da ta ta su zaɓe su ka kuka ta nasu musulunci ta kai ta yi a ƙasar wani tashi ta majalisa da ɗankwali aka ce kamar da jari aka ce kuma kuma ya ci kamar ta hannu nan ne fa daular yanzu duk wani tarkacin kayan musulunci da tarihi yana kai akwai da aka karya annabi sallallahu alaihi wasallam yana koci yana ta take bin suna abubakar da umar da usman mayafan annabi sallallahu alaihi wasallam da shi suna nan a cikin wani jiya suna nan dan ke karkan dauka da aka jira gowan karkashin kare cikin a nan istanbul amma an share musulunci gaba daya yanzu Allah Allah su ci na to kun da kasashen turai sai sun kawo canje-canje su rage yawan hijabi su rage yawan zuwa sallah su rage yawan kaza dan kada a ƙarshen waɗancan ƙasashen kuma su musulmi ne shine su rage musulmi sai su shiga ƙungiyar nato daɗin rayuwa abinda ake na ƙasashen turai su ma a ƙasar su ke roƙon Allah annaba a saka don Allah kuma da muka fare ana a'a na don Allah kuma da muka fare ana don Allah kuma fare sai ka musiba sai yi wani yawan musulmi ina da ƙasa ina da rayuwa godiya ga Allah wa minhu qawlu sayuhu zamul zam kar ya taru an walluna duba kuma za su bada baya to kan wannan shi ma an sauka da yake a maka ne amma kuma ana cewa a yakin a bashar abin zai faru haka da faru Allah yake sai an kanya rundunar kafirai da kuma sun gudu kada su an kanya su kuma sun gudu kamar da Allah ya faɗa wata ta yaqulu sufaha minan nas wannan mutane za su ce ma wallahi an ci a cikin wallafi kanu alha kuma sai suka faɗa din kamar da Qur'ani kana suka faɗa sun faɗa قوله ده فقر أن قاتل من سياجيس يعذبهم الله ألا يمس أذابا بأيديكم لهن يمسوا ألا تسمع ألا يمس أذابا لهن يمون إليه وقوله ده فقر أن هو الذي أرسل رسوله رسوله ده شيء يكون جنسة ده شيء ودين الحق عنده له على الدين كله ولو كره المشركون وقوله لن يضركم لن يضركم إلا عذاب ويكفي كيف kawai su muku abin da bai dace ba illa a ba da da azan tana da bambanci kenan Allah ya lalle kurrukum ba za ku cutar da ku ba illa aban da za ka saka wani illa aban da burbu da aza zai man ci ha ya burru ba za ku cutar da ku ba illa aban amma da yawan na farko ba wannan shaki ne da shi وما كان يخشى لتقولن في اموالكم وانفسكم تسمعون من الذين اوتوا من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا فان تصبروا وتتقوا فان ذلك من اجل الامور. هذا وانا اظن سياسه اما بعين وان كان الدين يتفقوا. بعين ba za ta kai zuwa rusa musulunci a bakai ba sai in ci shi wahala فكان كل ذلك ما فيه من كشف اسرار المنافقين لا يبدو يدنك كم اسرار المنافقين المفروض ان اذا كنت مثل لا جاء النبي عشان لا جاء مثل جاء النبي اني مثل جاء الدرع انت راعي كذا أنا كيف هذا؟ ko jina ana za a cutar da addini ta ji kuma sai labari da kuma sa al'ada mutane na kira ba ta da sirri ba cikin ne wani zai je kan abokinsa shi ma a samu amintaccen sa gaya shi ma amintaccen sa gaya masa shi ma amintaccen sa gaya masa ko abin ya zo kai saboda kowa yana da amintaccen sa an zan gaya masa labari a matsayin kai amintacce na ne kai kuma kana da amintacce shi ma yana da amintacce to sa bai gari kowa ya ji labari a matsayin kai amintacce kowa ne ko zo su wani a taro a ce wa a cikin ku na ita kuma a taron ba namu amma Allah ya fito da abin da ta wani gurin yanzu ko duk mutum a bakin kasuwa yana sai da albasa amma yana gaya ma ga abin da aka yi a fada shugaban kasa sai da aka yi kuma jiya jiya wannan ba san jewa mutum mutum shugaban kasa kaza amma aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza da aka kaza da aka kaza wasu kuma aka labarin da su kallon ko tun da abu ya zo jirgin masu da albasa a bakin asibiti yana wanda bayani kuma wallahi wasu sai ka ji kuma abu da kake kanshin gaskiya sai kawai an technical tsari da wasu technical gyare-gyare da aka yi a cikin labarin sai ya ƙara ɗin kuma wannan ɗabi'a ce ta mutum yanzu da za ka samu mutum kuma a jere na farko ka rasa masa magana wanda baka wuce jumla uku ba ka ce na ƙara na kusa da kai shi ne ya na kusa da kai a kai ka mutum ba kowa ya faɗa abin da kowa ya gaya masa wallahi ya sha bambam. sai ka ga dan dan da yadda ka faɗa shi ka rubuta ka ga wannan da shi aiki ne abin da ga masa amma na ga wancan ga wancan ga wancan kace to kowa ya faɗa abin da yake kaga in abin nan ɗinka ka dinga ta asiri ko tsari ko wani ko wani sharhi ko ta hashiya ne dan ko ta hakiki ta hariri sai ya shigo to haka al'amarin dan adam ne ya bayyana a cikin Yahuda wa makalihim da maganganunsu wa kabidihim da kansu fi halittu kiran karan kansu wa taqalihim da kansu ba su da kuma su zalika da haka da kuma su wa yaquluna fi anfusihim suna faɗa a cikin a cikin zuciyar da wani azuba nan ba su mana ko dan ne sa Allah ya mana azaba da abin da muke faɗa ba inda ya gaskiya ne mana azaba ne kaga har zai mana azaba ne nan ba ma gaskiya bane kuma Allah yake to kaza a zuciyarku kai hadisin ma yana gani Allahu yakuna fi anfusi suna koyewa a cikin zukatan su ma la yubuduna laka da ba sa bayyana ba qawluhu min alladhina hadu da cikin kuma yahuda sama'una lil kadhib akwai masu sauraron ƙarya masu yawan sauraron ƙarya da kuma tsakar musu وقوله لفقدنا من الذين هادوا daga cikin Yahudawa yuharrifuna al-kalima suna jirkita suna canza kalmomi amma da shi daga inda ai zan da yake cewa tijji Kuma kana mubdin ya faɗa yadda shi bayyana ما قدره الله أبن الله يقدر ما قدره الله أبن الله يقدر واعتقده المؤمنون بنفسك قدره وبدر رانا بدر تسعيد يعيدكم الله كنا لو كنت الله يكتبك على القوة بسيطة طائفتين ايه دقا تكنت ولا بيو أنا حالكم سبعا لكم فمدى ايه تبت سيا كاكي سيكا أنا كنت سوف أعطي شيء بمكان ياكي بمكان كئي وتوجيه كنا فاتا أن تكون أن غير ذات سوف تكون لكم ta wata babu kaya a nan idan kuma ta faru da ita. Allahu ta'ala inna kafainaka al-mustahzi'in. Sai mun isan maka da masu yin maka ba'a. Wadin nan kamar shi albani ka ci ko fika sai Allah ya kashe su mun yi bayanin sa a can baya. Kuma ma na zalat lokacin da na ajiye ka basu Nabi sallallahu alaihi wasallam zalika ashabu da ba la sahaban labari ta kurna dardin nan da suka da shi Allah zai mana magani da anna Allah ka tabu iyahum Allah ya isa masa da sharri wa kana yusahiduna nafaran bi makkah yusahiduna an-nas ahli mutane ne da suka kaba kunja kuma mutane ka su ba waddunahu suke cikar da annabi ba halaka duk suka halaka wa qawluhu da fadar Allah wallahu ya'asimuka minan nas Allah shi ke tsarkar daga mutane وكان كذلك سيجا هكا يا فاروق على كثرة من رام ضره وهذا يوم عند سكر يموت سكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قتل حريان فكشي النبي والأخبار بذلك معروفة صحيحة ولكن إن أن لا بأس ما كنا ننجح كرما سكالي يوم فألا يسام ذلك ɗaukaka musulmi ke ɗaukaka musulmi kai da kai ciki da kafirai ita maka a cikin masu taimakon addini assalamu alaikum a wanda yake assalamu alaikum don Allah malam a wanda littafi za mu samu hadisi da ya tabbatar ko ya nuna wani kafi yana aljanna sai mu ja ku sai ka ka duba amma ba zan iya rike ko lafiyar nan ne hadisin ba hadisi dubu takwas ne da ɗari shida ingantattu juz'i uku ne wanda abin da ka tun daga na farko haka je kanka ina wani abu nake nema kuma sai Allah ya kare wannan hadisi a shi da je nema ba sai na ganshi amma tabbas yana ci dai ba zai ce cewa an nawa bane yanzu amma cikin yana cikin sayi wa jami'a sayyid ya ga misali da shi sai kuma ka kara shi ne yadda ni ma wani abu na shi ne ma na ganshi kai ma ka fara daga hadisi ne lamba ta ɗaya fara su ne akan kuɗin alfabet a cikin oda suke cewa ko alif cikin hadisai masu alif da shirya akwai su shirya masu farawa da babu farawa da ta ƙarshe masu tashi zuwa ya haka hadisi da ita ne dubu shida da ɗari da wasu ‘yan ɗaruruwa sai ya kuma dubu goma sha saboda haka suka je ka tarar da haka gani nan ba zan ce zan gani ba kan jan wahala amma tabbas dubu na ka kai isa da a wannan ya kamar ne na fassara waɗannan kalmomi wanda ala jami'a su ibadina Allah ya kalle shi kan da dubu ma'adina ya zama dan lahiran wato kuru bara'ina shi ne kuma tattara wato abin da ke nema ko muke yi aikata a shi ma yanzu na shi a cikin tsere ta daga wuta ne nan da kuwa a wa'ar hashahum sai ta musu nutsuwa bi ɗan su ji da nutsuwa daga gare shi minar kalikat minar kalikat daga halittu ma'ana Allah ta'ala ya sa kun fi nutsuwa da mutu Allah fiye da halittu a kullum ya fi nutsuwa da halittu fiye da Allah Saka ku mutane suke Allah ya sanya musu nutsuwa suna wajen Allah fiye da nutsuwa in suna cikin mutane amma wasu kuma suke sallah da daddare ko suke karatun da wani sun fi nutsuwa na da lokacin da suke hira da mutane kuma su yare ha kuma yasa masa kyamar al'adu kan na larabawa annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin a bashi annabi bai yadda da abubuwan da ake yi da ya yana gaba daidai bane kawai ha kuma Allah ta'ala bashi annabi kuma ya kawar da abu حدثنا الشيخ ابو علي فيما اجابني سكن ابو محمد اجازه za ka iri iri shan gaban da ilimin hadisi za ka danta farko za ka da kuma karatun sa ala sukata ala ta amin fatu da shi ne kuma yake malam a sanar da yan uwa masu jin turanci ta tasha a na hisar mai suna guda ko halittun na shi ba su ma da mahalta su ya kuma da suka ta gano a wata tasha ta ahalin sunna da kuma biyu wanda suke da haɗin kai a wannan kasarar da samo tashoshi ɗari da arba'in da wani abu da kuma ta ya ce akwai tasha ɗaya ta ahalin sunna da guda tasha ce ta ahalin sunna ce tabbas akwai kuma wata ma a almajar almajar ita ma ta ahalin sunna ce ko ma na ina ne da yaji ba amurka amurka da haka suna da shi kenan haka suna da shi da aisha ta kowa da kowa eh da karkace su da kake mutum ya aiki na ta iya ganin ko da wani ya ikira suna ka su da wani dan gida aljanna mai yin mai yin maulidi a maka wanda ya kama imani ne wani imani ne shi da kusurin sa guda da shi ne an shi ne yake da arabiya da NDC wanzu ko da kuma da wannan ɗin wasu cikin kawai suke nema da an yi na kafirci guda biyar da kuma a bisa musulunci guda ɗaya ɗan shi ne suke da kake cikin kare halin suna wasu da kake cikin yawa a kan gaskiya amma kuma mu ne wasu da kake cikin yawa da mujallu da jaridun da kuma da yan kaduna ne ke ɗan buga jaridun na ta a taɗa da da gari da suna duk faɗin na ce ai da sai an dauka masan addini su kuma kawai sun ba su kare ba in ka mutu alu suna kawai ai duk wanda ka saka ta zamu tafi a ciki in za ka ci haka sai ba ka ta da mana abin amma sai da mutu wasu mu rubutu sun ga ya musu sai su kuma kuma su ce mu gyara gyara mu dan rage wasu abubuwa da ya kamata yawan mu da ƙarfin mu a ce abu kuɗi duk na da jarida da rediyo da talabijin da jami'a ko ba mu da jami'a kamata a ce muna da shi a cikin yaran mu su kan fara da kuma ce ina za mu kai dan ta maka muna da yan kudin da yanzu kai shiga cikin dran ba da a Sudan a Sudan yanzu har suna da tsoro har da kuma jami'a a kusa akai nazari ce ta hausa sunna a shirar wata hibbi Qur'an da a cikin suna shekara uku ake fara tufa musu Qur'ani kafin su tafi kan hadda ke ido amma ba mu ci ana na ci kankan da suna da jihadi su Qur'ani da shekara bakwai ba. Sai kuma ka kowa san Qur'ani da masa gata. Ka gani, da Allah da Qur'ani shi da shi da shi da shiga rana ne. Ka ga abu ya samu. Wannan akwai wani da suke kai ta aje a muka da larabci. Komai ba a yi sai da larabci. Wanda shi kuma shekara biyu mutum zai zauna a kawai. Yadda zai samu ƙarin larabci komai da larabci. In kai wani yana bulala za a yi masa, zai kai larabci. saboda haka da kun fito kuma sai su zaka shiga ba kuma su shiga sun gama da ita sai sakandare sun gama da ita sai kenan sai jami'a sai ga mutum tun da ka hake game da ɗan bid'a amma da ni ba wannan duk fakaltin da kaji yanzu ka je arabi da kaji mai zai karatu ko kaje shi kadi sai ka ga ɗan bid'a kuma za ka zo kuma ka zo ka ba ka hannu ɗan bid'a a cikin ɗin aka ɗan bid'a wanda ka ɗan ce dai ya ce kuna wa imamuna wa mujallina ya gama da kai shi ka faɗa ka ba ka ajare ko ba ya ka san su ga kai su su kai da dan gida abin da ke ba ka ya kamata yanzu anan ka jira suka ga mun sun fara wani abu sun ga yaran da ake so su zama likitoci ya yan hadin sunna sun hare musu aji ana karanta musu chemistry da biology ana kuma kira musu da ma sai abin da ake musu kenan a kwanaki uku sannan kuma ba a yi larabci a yi kwatani wannan dukkan su tafi sakandare har uku aka ba mu karanta ko sun fara sun je kwana duk malamai mun je muka ga Kaduna har sun fara yin asibiti har sun fara asibitin kuma likitoci ahlus sunna suka ci dama rashin asibiti ne na ahlus sunna za su dinga zuwa daga asibitin gwamnati za su ba da lokaci su zo su dinga yin aiki a gudu akwai mata bangaren mata bangaren maza za a yi maka duk maka da bismillah a ga maka kuma exactly abin da yake faruwa ya kamata sai an yi asibiti za su ci daga asibitin a yi maka gwamnati su tsaya a kan tabbatar an fa'ida musulunci wani abin da kallon mutum mutum na kano alisun na kano yau malaman na kano yau alisun na kano yana kano amma kan ba mu abin da nasa ba ko mu shirki ba ala mutum ya yi eh ana wata wasu suka fara buga wasu jarida a sanadiyya ba su ce ne kana fa jarin su kai ba kai wa ba har da zaki shagar kaiwar kamfarin da zuwa can da waye da waye sun kafa mana har da aka ta magana cikin da a imanin zirgin suka kafa na kansu hadisa ƙwarƙani a bin murtiyya din mutanen murtiyya su ba wai ƙwarƙani ba akwai wani da ta haddasa hadis ranar auren ta aka zo aka ba malamai kamus aka ce kowa da bisa wanda ka ga mata za ta gaba kamus fa na ya ta haddasa akwai ƙauyen da wallahi in ba mu ta haddasa mu ba a kunya take ji a yi mata aure wani hadisin ta za a ci da kuma a kafi ya zama mata abin kunya Ƙur'ani fa dama Ƙur'ani sun cikin ma'ani sai zama rukun ayya ne ko ba su Ƙur'ani ne kawai ba su wani ka akwai wani ƙauye da aka faɗa a cikin masa a su gaini ko ba su gaini ko da ake shiga ana karatun Ƙur'ani kuma kurin nan da aka tsaya su kan abin da sun idan da nan da ake tsaya ba su da abu mota ta wuce ya rage gudu za su aka kai kawai sun tsaya da askeke yana karatu a mota yana karatu kuma da karatun Ƙur'ani kowa shi ake kai a garin kuma albarka ta kuma shi kullum ba na tunanin cewa wani mu kai ba za mu iya ba mu kai ba iya a nan da mu kafa gudun da za mu zuba ƴaƴan shi wannan za mu iya yin jami'a za mu iya yin jami'a za mu iya yin sakandare za mu iya komai a da lokacin da na kawo wata fikira a majalisar ta auna da wani suka bai da a samu ahalin suna miliyan ɗaya kano za a samu ahalin suna miliyan ɗaya Kuna jin a miliyan ɗaya a kuma zai iya ba da naira hamsin. Kuma zai iya ba da naira hamsin. Yaro ne, babba ne, mace ce, namiji ne. Sai ka ƙara akan naira hamsin sai ka ga dama amma kada shi da naira hamsin. Na zo da kuka da proposal din na tsaro. Aka samu abu suna miliyan ɗaya. Kowa ya ba da naira hamsin muna da miliyan hamsin. A wasu shekara kuma kowa sake ba da naira hamsin. Duk shekara za a dinga yin wannan abin sau ɗaya. yadda mu shiga ta a raba a majalisar sai mu yi ji wajen rediyon nan su da na cikin ne duk na da kanar kowa da jawabi cewa ga abin da muke so ne ba a rarraba kuma majalisar da suka tare shi a shi a zana kai da in kana da ƴaƴa goma ko kuma mutum goma ko da ƴaƴan ana so kuma su shiga ba da naira ɗari biyar kai da naira da naira hamsin a rubuta su a jalaye da rana a cikin su a kawo ko mutuwa suka yi suna cikin waɗanda su suka yi musharaka wajen kafa sunna muka samu miliyan hamsin ɗin za mu iya gina waɗannan abubuwan guda biyu haka duk da makaranta waɗanda za a fara da matan mu ko mutum za mu je ne to matan mu za mu je samun ƙwararrun likitoci muna da tsofaffin ƙwararrun likitoci da su da tajin gwarfi da su da Ayi Ahmad, waɗanda ba su kai ba suna nan da matasa. Saboda waɗannan duk za su iya ba da shawara yadda za a iya kafa asibiti. ana ta tunanin yadda zai yi an samu proposal din an yadda an tsara an aji an samu ranar da za a yi munakasha a duba a da rage da za a yi a fito da shi a cikin a ga yadda za ni ta amma gaskiya ana tunanin nan gaba da gaskiya ya kamata a dinga zuwa da shekara amma da haka mutum ka san tura dan majiya kama ka ce ba ka tafi da gidan ta duniya ko amma mun da kasan wani zai kama duk da ake kana bin alheri mu mutane ne fa zuciya wa kanka muna ɗan kuɗi ne muna da shi ilimi ne ba duk wani ƙasa da ake zuwa a karatu da wanda suke na gidan da wanda suke na wajen da irin su da ba mu da da ba mu ɗan boko muna da ƙasar ɗan boko sun abin nan kowane suna abuwa mata gata ina ke ta hannu suna muka mu da mahalolin da wanda ta farko muna gargajiyar mu muna gida mu Allah ya mana gata da suka fahimci sunna a fahimtar sunna ba wanda bai sa wahala ba ko da nuna maka a jikinka a jikin ɗanka ko a matarka ko a gidanka ko a kaza mutum mutum mutunci ne na kawo wanda ke gamu da bala'i don da shi da ungon mutane zuwa wani guri aka daga Allah ya tsira wa ɗansu zana ko zai ban da shi da nuna Allah ramar shi kenan da jinin a su za ku zama a cikin shi ka tsira ka shan za ka taka shan za ka taka ko zai mutu da mutunci ko ake kamar izala da ji ala da ke da in ya zo guri tashi ake a girmama shi amma da ban da ake ya fi kana kuma ya kana su su ba ta baki da aka kana kai da kake yake amma sai ba mu da tsawa a zuciya shi kenan ba mu da tsawa da abin da yake yi shi kenan da kai ya shi ne zuciyarka tana azabtuwa ko da jikinka yana jin daɗi shirme ne zuciyarka tana nutsuwa ko da kana shan wahala ba ga wahala ko da zuciya shi ke babban musibar da in ba ka nutsu ba jiki ba zai mutu Allah ya kama wannan lokaci yanzu kan kana ce ta gini da za mu gina shi ne haka ba haka za mu ta kasuwa muna wasu amma su dai a ta addu'a kuma ya ta addu'a ta hanyoyin da aka na fara irin waɗannan abubuwa Allah ya samu dai Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi a kamar da yake bayani akwai lakcin da za a yi a gwamnati wacce na kiran layin layin tabar da ma yan kasa ta naga sun zama tashi karfe kafa da rabi da da abin nan sai a yi tazarci ka ɗauki da a hanyar da kuma kawai abokin gaba da zuhun a gurin وهم يقولون قدرة سبحانه وتعالى إنك على الكلام ده مثلا إيه وقدرة سوء أبن سعيد مثل معرفة الإنسان به رشي بدني الأحلام ده دكا مثلا وما منهم بأقوان إلى جفتين وأن الله إلا من جهد جهده سيان ذلك الأرنسا وقدرة كما يأذرت ما عنده أبن جريشي في إخفاء ظهوره كما توقف تبينسا وإطفاء نوره لقدرة حقا النبي وما جلسه ذلك سبيعة da da wani koyayyen abu ba ni ba na ki shifayin da ake bakin su ba wani abu da bakin ya faɗa da su bayyanar da wani abu da gaba da ƙwar'ani ko ya karya shi ba wala a da ne kusurci ko ba su da wani ɗigo ba ko wani abu ɗan ƙanƙani ba min mu'inin ya yi daga ainihin mamarar su ko da kuma daga tsawon lokacin da aka ɗauka ana kokawa amma suna kallo annabi ya kasa kasa shi ko a yi duniyar su gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallama wa kasarar al'adu ba su dukkan aka tsara a kansa shi amma yau mutum ɗaya ƙaru gobe biyu ya ƙaru za ta ce da haka har ya tara jama'a. Wata ba hudu tsari, ainihin wasu da bayan da bayyanar wato mahaifi amma walad da abu da ya haifa. Kuma na sabu da muni, bai kuma an aure su sun gaskiya, sun gaskiya, amma na baku wato ainihin mutum ainihin wato cikin kana ba. Wani kuma an hana su yin magana ɗin saboda an gaji da su. an haɓa ko ka yanke ka barin fito na fito ɗin a bayanin nau'ani wani abubuwan guda biyu cewa ƙur'ani ta ɓangaren balagarsa da ta ɓangaren gwanintarsa ya ƙura da larabawa ya jina da cikin ƙarfi da nan a wajen misalis mina ƙija suka ta uku na yadda ƙur'ani ya ƙure larabawa Kawa alayya abin da Qur'anin ya tattaro من الاخبار في المغيبات wanda ya wuce da wanda bai zo ba kuma da kasa anan ana gamawa da shi ba amma nan da inda ma abun ba da bai kasance ba ya ce zai kasance kuma in zai kasance ga yadda zai kasance wannan ya kuma na kusa kusa da zuka abin da ya faru tsakanin rum da bai wannan da alif da Akibatul ruhu fi adna al-ard وهم من بعد غلبهم فيغلبوهم take fi duka isinin wanda ta bala da duk isinin har ran bala da irin da yanzu wannan tambaye kamar duk isinin shi da ake nufi shi ka da kai jama'a wanda yace har da kun kamaru amma bayan karya ba su zo kuma ku shirya farisa amma duka abin zai faru ne a shekarun da ba kai jama'a abin da kai ne da an kashe an ruguza daular an kama shugaban ta an fatfata da ita kuma wannan daular za ta tashi za ta yi karfi za ta fi karfin wacce ake ta karfi kuma har ta ci nasara a kanta ba ma su su ci wa gida ba shi ta kuma abin zai fashi nan da shekara kaza kowa shi jira yi to abin da tsakanin da ba zai faru ko zai faru ba kwasu ta kashe farisan a waɗannan shekarun an ce da lokacin a maka ne ba ba a haramta ba a kuɗi ko ta ta akan wani abu ba wani to sai na ɗauka ka kuɗi kamar da albani ya kaci su kafin sa na gaya ci ba sai ka kalli da hadisi halal wal haram tattaman kan da masallaci kada da faɗa su da aiki ta ana samu saboda haka su kawo wannan bayani cewa an yi wannan abubakar Allahu an da sa wani abu shi wannan ya sa yana jin cewa zai kura sai na abubakar da lokacin ya kika tega shi sun ci nasara kada farisa abin da ya sa su kurai shi da suka goyi bayan farisa farisa maguzawa ne su kuma rum kiristoci suna da addini su suke kwatantawa yadda farisa masu yankan gunki suka ci nasara suka kai shi masu addini da haka nan su ma maguza maka za su ci nasara su kai a saboda addini a kan da suka kwatanta sai aka kuma lokacin da ake faɗa da farisa da da kuma su ci gaba da addini suna da littafi su kusa da su da maguza ne ba su da addini don haka su kuma maguza sun fi kusa da yadda ba su irin addini su ɗaya waɗansu suna fata kusa su ce Allah ce sun mun kuma kuma ake dan kasan أنا تتخطى أبوك أبوك سيد الله أكل مراتب بايا مسلمة تباجا saka tambaye shi da kake dariya yake wallahi haukan da muke a zamanin jahiliya nake tunwa sai kuka fahimci sunna da ake tuno wasu abubuwa da kai a jibi a kai kada ya wallahi nake kake kabiru na samu na daka da hannuna na cin kayan da daka shi a cikin na sa masa mai na ture shi na mulmule shi ne masa ido ne masa kafa ne masa hannu da bauta masa haka da muka shiga sahara sunna ta kama ne ba a fito shi na wani dama na san ajiya ce mai zaki ne da shi sai fito da shi na yi sallah na roƙi bukatu ba sai na ce to amma ya haƙuri ina jin kuma zan kalle kafafuwan ka zan cije amma da karɓe mun je gida zan ba wasu na kalle kafafuwan ya cinye muka ta sake fafaro shi ya cinye ne to kuka ce mai ya cinye ka ga cinye abin ka tas a lokacin da ya cinye din shi ba har yanzu ka yana jin rancen Allah ya ya cinye ya je gida zuwa kuma don Allah ya sakar ya yi Allah ba mu hukunta kuma ko a cikin mutum da a tsara gargajiya ta a baya shi ba da da kake kira ga wallahi na da mu na da na san wallahi kai har ko gida tsara ba kuma kan haƙi kake a baka fa kai a gurin ka ba wani abu kake da gida ce ba kai kai kake yi kuma an san da kake jira ka gida haka المجهد ما فهو المجهد هو كده دكان لبارن القرآن لبارن سيأتى كان daga ya zo da ji aka bar ta mai gaba da labari ka kauri ta'ala ya fi kullun al masjid al haram sai kun shiga lalle masallaci da alfarma insha Allah kun Allah ya ji amini kuma kun cikin kwanciyar hankali sai kun shiga maka cikin kwanciyar hankali Kauri ta'ala ya hudu ba da galabin sa ya galibun dan an ci nasara kan za su dawo cikin nasara dan da ta zihira hu ala dini kulli bi hayya da hadda shi ya auka tashi akan addini duka musulunci kenan وقل وعد الله الذين امنوا منكم الا يؤمنوا ايمان منكم القوري وعمل الصالحات سكي ايتي نقري وقل شيء مثلا لا يستحقن فشي sai ya shugabantar da su a bankata wani da musulmi lokacin da suka rike musulunci suka daulo kasa amma da suka saki musulunci suka kama su zuciya ga jin mutum da kaskantar وقوله لفتح إذا جاء نصر الله والفتح إذا النصر الله تقول Kuka ƙarshen aya wa ra'aita na su suna fi dinin Allah akwaja, kuma mutane suna ta shigo a addinin Allah jama'a jama'a. To ba shi za ka yi nan kai kuma fa sabbi da da kawar ka da Lokacin tafiya ya kusa kuma sai a fara tasbihi da ta'amidi da kabbara kafin ajiye. Ita akira fa kana jami'un hada wannan da Qur'ani ya faɗa sai da ya faru. Kuma kala, kuma labar, kuma labar tuhu min harisa. ta nasara a kan halitta sun duk shi ne a shekaru bakwai zuwa tara hakan na cikin islam mutane suka shiga musulunci a kwaji jama'a jama'a amma kuma haka sun suna islam da koma ga Allah ba ka bai da ake fasara da za ka ce kai da ba mata da koma ga Allah koma ga Allah wanda ya mutu ya koma ga Allah amma akwai babban mutumin da wani ka jingina kalman mutuwa kai kai gare shi ba saboda ladabi sai su komawa ga Allah kuma yarda su ce ita ma amma lafazin da ya in za a ci na wannan mutane mutuwa ba cewa shi ya mutu ana cewa yado ana cewa sai ce shi ga mu gidan gaskiya ko shi ya koma ga Allah to kai ya su ladabi dole kai direct translation shi ya mutu a gaba da dan akwai nauyi malamai suna koyar da ladabi a wajen fassara suke koyar da wannan بلاد العرب تقع وجن تابعة القرآن ذاك القرآن يافع أمثالي في النهاية في يد لفظ تقع وجن وجن وجن مجانا الزنا وجن مجانا مريم لأن أكا فتن أكا والذين هم لفروجهم عدل إرس وجن حسنة ترجع Sabin nan saboda abin da ake so a cikin da yadda Allah ke kai amma duk sauran su da ake فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه وقد أفضى بعضكم إلى بعض هذه الكناية Sai ta wasi bila ta ƙara a cikin ƙasar Laraba kulle ha duka maudu'in babu wani guri la ya kulhul islam wanda musulunci bai shiga ba. Haka kalafa Allahul mu'minina Allah ya shiga musu mu'minatul ardi a kan ƙasa wanda kana ya kuma tabbatar da su a cikin ta dinan addinin su wa mallakahum iyyaha kuma ya mallaka musu duniya min aqsa mashariki ila aqsa magharib inna allaha zawali al-aqsa fara'aytu masharikaha wa magharibaha inna mulka ummati sayabqa ma zuwiyani Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ta tsiya ya mata aiki ranan na ɗaya ta samu ita a kan faranci idona na ga gabas da yamma kudu da arewanta ita kuma duk inda na ga shi sai mulkin al'umma ta ya ta inna la la yatruku baita majrin wa la yatruku illa adkhalahu Allah hadha ad-din بعزيز وبالجليل حبا يحب الله به الاسلام وكلا يذل الله به الكفر Allah ya alkawari duk wani gida da ke faɗin duniyar nan sai an kawo musulmi a ciki. Wannan na ƙasa ne, titunan burka ne, ko ainihin na bukka ne, ko kuma ainihin wato na mafarka ne. Haka da kan da so da kin ne ki. Allah ya yi wannan alkawari. Ta sai musulmi ya shiga. كما قال زويت لي الأرض أننا دائما قد فرقيت فقريت أكلون من مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي منها إلا كان من إن شاء ملك الأمة يا شيخ ومنها وقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون lalle mu ne muka saukar da ambaton wato Qur'ani kuma mu ne masu kariya a gare shi to kaga Qur'ani tsawon lokacin nan da shekara 26 Qur'ani yana tafiya har yau din nan a bai shiga ba a rufe shiga ba bai shiga ba shigo bai fita ba duk da muhawala da kafirai suke duk da kuma suka ci ma Qur'an yana nan daram ga shi a haddace a ka kuma ga shi a haddace a littafi ko kuma gwara nan sana nan wanda sai ɗora wata shekara ta ba ba abin da yake sai hidimar Qur'ani saboda haka an yi sun an yi ya zamo garan kafu gari ita wani gari cikin kan shafu yana karatu yana haka ne ko ba haka bane wani ya zama gangaren ganga har ya wani ya zama gagarin saboda haka ana samun waɗannan gwanaye a sudan a nan najeriya suna da su kare a pakistan kuma yanzu suka fi dabara suke so su kashe makarantun alƙur'ani suna ga in dai ba hana mu haddar qur'ani ba abun ba zai ci nasara ba saboda zai a hana mu shine a kashe kafin da Qur'ani yake fitowa shine makarantun Al-Qur'ani da kuma gaba ɗaya na Islamiyya shine aka fito da wannan dabara Kusa malami cikin tafarki cikin rashi yana haƙuri haka ana ta karatu. Da za fito da tsare-tsare iri-iri ƙarƙashin luk kurakuran wanda Amurka ta tsara. Wani malami da ya rubutu ya magana akan yadda suke su rushe makarantun addini a Pakistan. Kuma gama da Pakistan kuma mu ma nan an fara shigo mana. ta ko wasu unguwanni a kusa wasu malamai sun gaya musu za a rushe makarantar za a musu gini za a ba su sabulu za a yi kaza an ɗau hoton su an ɗau hoton makarantar an tara su mokare an ɗau hoton su an ɗau hoton almajirai jambo da an ɗauki jamban a ce su gina jambo ya buɗe jamban a ɗauka sannan su tara tsumokaren su da tawada da alƙalami da korami da komai da komai kuma aka yi hira da su kawai da ya fito sannan da yake ci da aka tara kwanukan nasu aka ɗauke jirge da suka gwada da sauransu nan sanin har sun gama cikin komai an shiga a ba malamin kuɗi da muka ji labari sai da muka yi malamin bayani da ta ji kaji abin da daga amurka kuma da manufarsu Kuma yanzu sun fito da wani shirin yanzu Ingila a wannan ofishin da kadancin nasu suna ba makarantun Islamiyya taimako. dala dubu ashirin wata wata mutane. Wata sun fara. Wata sun suna cewa wata karɓi taimaka sai kuma mutum abin da suke sanar da su ke kuma suna ta daya na tsallaki a free life. Abin da ya abincin kyauta na tara suka yi muda suka ce. Sun da aka loma kyauta, abu kashi da za ka biya min tana jewa. suna cewa a cikin ilan nasu kasta a duk kuluban faɗa da ma ista a badar insana insana kabir ne su sun fi abin da suka kira ku tiɗa duk wanda suna da kuɗi ba a cikin kansa ba sai ya lashe kafirkan ma وكان كذلك لا يكاد بعضها كتنشأ كربا شمع أنا كربا من كربا وان ديك وتيتا تنشين تنزع وتبديل مكمي لتنزع ومسميا ومكميه أبن في عين سما سوسة تشوى من المرشدة لما في الحاج والمؤطلة لما في تعديل لا سيما القرآن التي كما قرآن waɗanda suke kan mabiyan hamdan karfan wasu jace su kuma faɗa suke da musulunci kuma suna da suna musulunci alhaji ba kuma idan suka tattara wato kaidi wa haulahum da dabarun su wa kuwatahum da karfin su al-yawma wajifan ala kamsi ya ta'ani yau din da muke magana a cikin malam shekara su kusan ɗari biyar kenan suna faɗa da musulunci balle yanzu mu tsakaninmu da shi shekara kusan ɗari takwas وما قدر على إشفاء شيء من نوره وما قام إن قدوشي حتى القرآن با ولا تغير كلمة من كلامه وما قام إن كان سنة وكما إرغ سال القرآن با ولا تشكيك المسلمين وكيف مسلمين شكا في حرف المسلمين بسال القرآن لقد كنا نعم درس الأكل الشام ما من الأكل من أجل القرآن هنا الحمد لله وأنا بودياك إلى الله وكذا ما كان فاعل ما فاعل في shi addini wayo ne kawai wayo ake muku a cikin addini akwai lahira akwai aljanna kawai da ba da ake mutane saboda inda an ce maka da aiki in yamma sai a biya ka kuma in yamma sai za ka sa a biya ka sai aka ce to wannan ba a biya ka ba sai ka ka ga ka mutum ma ba a biya ka ba dai ka ta ci da shi wayo ne addini kawai wani ba ka ci da ke suka dasa wa Mustafa kamar a kakau wani shi ake dasa su cikin musulunci wanda aka fi cikin ya kuma shi gwamnatin musulunci alif da ɗari tara da ashirin da hudu haka haka mal a kafin ya kuma gwamnatin musulunci ta turkiya dama ita ta karfe mana a duniya ana wuce ta tun da zuwa ba a tashi kafa gwamnatin musulunci haka mal a kafin an ya tare da talatin shi da ya rasu soji da hali na soke magana da larabci a da farko bayan an yi revolution ya ce na soke duk wanda ya magana da larabci za a kama shi sai dai ya yi da yaren ƙasar wannan ya soke kiran sallah da larabci sannan duk wani mai suna na balarabe a cire suna a cikin qur'anin ma na ana karanta shi da larabci idan da malamai suka fito suka yi suka tafi da haka ta kashe malamai aka ta kashe malamai haka aka yi a tafiya dari tara da ashirin da aka share addini a lokacin da sun zo Muhammad Muhammad Jin Yarba kan su kafa Islamu da ta ta su zaɓe su ka kuka ce nasu musulunci. Aka aka yi ta yi a ƙasar. wani tashi ta majalisa da ɗan kwali aka ci kamar da jari aka ci kuma kuma ya ci kamar ta hannu nan ne fa daular yanzu duk wani karkashin kayan musulunci na tarihi yana kai akwai da aka karya annabi sallallahu alaihi wasallam yana kofi yana kai Kuka bin suna Abubakar da Umar da Usman mayafan Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi suna nan a cikin wani jihar suna nan dan ke karkan dauka aka jira gowan karkashin kayan musulunci a nan Istanbul amma an share musulunci gaba daya yanzu Allah Allah su ci na to kun da kasashen turai sai sun kawo canje canje su rage yawan hijabi su rage yawan zuwa sallah su rage yawan kaza dan kada a cikin wadancan kasashen kuma su musulunci ne shine su rage musulunci sai su shiga kungiyar nato daɗin rayuwa abin da ake na kasashen turai su ma da aka suke roƙon Allah annaba a saka don Allah kuma da muka fare ana a'a na don Allah kuma da muka fare ana da muka فاشتكوا مصيبة شيء وانا يا مسلمين إنها الحاجة وإنها لرب وجاء الله ومنه قول فيه ذم الزم كان يفعله أي ولون الدماء كما لا تبادى بعدا وكان وانا شيما أنا أنسى كده يكون مكاني amma kuma ana cewa a yakin a bashar abin zai faru sun faru Allah yake sai an kan da rundunar kafirai يسمعكم به فلست أن تلا تسمعكم به فإذا لا يفعل وسيقول السفهاء من الناس أولا مثلا ذات الشيء ما ولاهم أن تبعثهم التي كانوا عليها ثم تسفه عليهم كما يدعو الآن بثلاث فقط إليكم بقى قوله دفعر أن أقاتل من سياكيس يغضبهم الله ألا يمس أذاب بأيديكم لعنا يمسوا ألا تسمع ألا يمس أذاب لعنا يمو من أيديكم وقوله ده فقال الله الذي ارسل رسوله ده شيء يكون من ذنب ده شيء ودين الحق ظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقوله لن يضركم لن يضركم الا عذاب ويكفي كيفكم kawai su muku abin da bai dace ba illa a ba da da azan tana da bambanci kenan shi Allah ya lamme gurrukum ba za ku cutar da ku ba illa aban ko ka saka wani illa aban da burbu da aza da man هذا الرسل واحد يتبع لا أبدا amma da yawan na farko ba wannan shashi ne وما كان يخدع لتبلغن في اموالكم وانفسكم لتسمعن من الذين اوتوا من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا فان تصبروا وتتقوا فان ذلك من اجل الامور. هذا وانا ابو السياق اما بعين وانا كان الدين يتصرف بعين da za ka kai za a rufe musulunci da barkaila فكان كل ذلك ما فيه من كشف اسرار المنافقين لا يبدو يدنك تسمع اسرار المنافقين لكن كل ذلك اذا كنت مثل فلا جاء النبي فلا جاء مثل جاء النبي اني مثل جاء الدرع انت ذا كذا أنا كيف هذا؟ كل جنة أنا ذا أتكلم الدين تاجي كما سيلا بعد kuma sa al'ada mutane na shirya ba ta yi sirri ba cikin ne wani zai je kan abokinsa shi ma a samu amintaccen sa gaya shi ma amintaccen sa gaya mar shi ma amintaccen sa gaya mar ko abin ya zo kai saboda kowa yana da amintaccen sa zan gaya ma labari a matsayin kai amintacce na ne ko kai ma kana da amintacce shi ma yana da amintacce to sa bai gari kowa ya ji labari a matsayin kai amintaccen kowa ne ko a zo su zauna a taro a ce wa a cikin ku na ita kuma a taron ba namu amma Allah ya fito da abin da ta wani gurin ya fito da kuma mutum a bakin kasuwa yana sai da albasa amma yana gama ga abin da aka yi a fara shugaban kasa abin da aka yi kuma jiya jiya wannan ba san jiya mutum mutum shugaban kasa kaza amma aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza da aka kaza da aka kaza Wasu kuma aka labarin da su Allah ko tun da Abuja ya zo jirgin masu da albasa a bakin asibiti yana mana bayani. kuma wallahi wasu sai ka ji kuma abin da kake kanshin gaskiya sai kawai an technical tsari da a wasu technical gyare-gyare da aka yi a cikin labarin sai ya ƙara ɗin kuma wannan ɗabi'a ce ta mutum yanzu da za ka samu mutum kuma a jere na farko ka rasa masa magana wanda ba ta wuce jumla uku ba ka ce na ƙara na kusa da shi shi ya ƙara na kusa da shi har a kai ka mutum goma kowa ya faɗa abin da kowa ya gaya masa wallahi ya sha bambam. sai ka ga dan dan da ya taka baka shi ka rubuta ka ga wannan gashi a cikin shi abin da ga masa amma na ga wancan ga wancan ga wancan kace to kowa ya faɗa abin da yake kaga a cikin abin da dinka ka dinga ta asiri ko tsari ko ne ko wani sharhi ko hashiya ne dan ko wani hakiki da tahriri sai ya shigo to haka al'amarin dan adam yake ya bayyana a cikin huda wa makalihim da maganganunsu wa kadibihim da kansu fi halittu kiran karan kansu wa taqalihim da kansu ba su da kuma su zalika da haka da kuma su wa yaquluna fi anfusihim suna faɗa a cikin a cikin zuciyar da wani azuba nan ba su mana ko dan ne sa Allah ya mana azaba da abin da muke faɗa ba inda yake gaskiya ne mana azaba ne kaga har zai mana azaba ne kenan ba ma gaskiya bane sai Allah yake to kaga a zuciyarku kai hadisin ma yana gani Allahu yakuna fi anfusi suna koyewa a cikin zukatan su ma la yujuduna laka da ba sa bayyana ma qawluhu min alladhina hadu da cikin kuma yahudawa sama'una lil kadhib akwai masu sauraron ƙarya masu yawan sauraron ƙarya su kuma cutar musu qawluhu da faɗarsa min alladhina hadu daga cikin yahudawa yuharrifuna al kalima suna jinkita suna canza kalmomi amma wajibi daga inda أيضا عندك إشراك الدين قال مبدئ يا فلا يحدث بين ما قدره الله أظن ألا يقدر ما قدره الله أظن ألا يقدر واعتقده المؤمنون بنفسك قدره وبدر رانا بدر إذ يعدكم الله من الوقت اللي ألا يتمك القوة بسيطة الطائفتين إيه لك تكنت ولا بيو أن حالكم سبحانه فمدع يثبت سيأتي لك da kuke so ku haɗu da shi da mai kayan yaƙi da mai kayan kuɗi. A tawajiya ku kuna fatan an ta ku an annan gaira za ki ta ku ta ku na ku. Ta wata babu kaya a nan ita ku ku haɗu da ita. Allahu ta'ala inna tafainaka al-mustaqim. Sai mun isan maka da masu yin maka ba'a. Wadin nan kamar shi albani ta ci an to kika. Sai Allah ya kashe mun yi bayanin sa a can baya. فلما نزلت فكتبنا ذلك تبصر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أصحابه فنبع لأصحابهم سلابان كافرنا شرط أن نسك دعشن الله زي منا باغني لأن الله كفره إياهم ألا يأتى مثل شرط وكان المستهزئون نفرا بمكة يمسكون الناس عنه wasu mutane ne da suka kaba kunja wasu mutane kasu ba ودونه سكي تسدى أنه فهلك سكي هلك وقوله ده فقال الله والله يعصمك من الناس إلا شيء تتذكر جهتان وكان كذلك سيجا شهكا يقع على كثرة من رام ضره وهذا يوم أن سكي يموت تسدى أنه صلى الله عليه وسلم وقد قتل وين فكشي النبي والأخبار بذلك معروفة صحيحة ولا يتحمل أن لا بأس ما سنا ننجح كرما سكالي يوم فألا يسامي ذلك ɗaukaka musulunci ya ɗaukaka musulunci kai da kai suke da kafirai ita maka a cikin masu taimakon addini assalamu alaikum a wanda yake assalamu alaikum don Allah malam a wanda littafi za mu samu hadisi da ya tabbatar ko ya nuna wani kafi yana aljanna sai mu ga ita ji ka duba amma ba zan iya rike ko lafazin ne hadisin ba hadisi dubu takwas ne da ɗari shida in zaka ce juzu'i uku ne wanda abin da zaka tun daga na farko haka je kanka ina yana abu nake nema kuma sai Allah ya kare ga wannan hadisi a shi da je nema ba sai na ganshi amma tabbas yana ci dai ba zai ta an da nawa bane yanzu amma tabbas yana cikin sahihul jami'u sayyid zaka ga kana da shi ko kuma ka kara shi yadda ni ma wani abu na shi nema na ganshi kamar ka fara daga hadisi ne lamba ta ɗaya ya fara su ne akan al-alfabet al-alphabetical order ke ko alif cikin hadisai masu alif da shirya akwai su shirya masu farawa da babu masu farawa da tafiya masu tashi zuwa tafiya ya ka hadisi da ido ne dubu shida da ɗari da wasu ɗan ɗaruruwa sai ya kuma dubu goma sha saboda haka suka je ka tare da haka gani nan ba zan ce zan gani ba kan jan wahala amma tabbas dubu na ka bai sa أنا يتمارى من أين فسر وأنا كلموني على جميع أسجادنا الله يكون بكر كان دلبي لما آدنا يزمو دل الله رم وتو أقول جوائنا وشي يكون تذكرة وتو أبن دكي نيمة وشي أي كتابة فيما ينجينا وشي إرتنا من بجوتاني نندوت وأوحشهم نسوى نسوى نسوى بأمسه ونسوى دقائش من الخليقة من الخليقة دقائشه ma'ana Allah ta'ala ya sa kun fi nutsuwa da mutu Allah fiye da halittu a kullum ya fi nutsuwa da halittu fiye da Allah saboda ku mutane suke Allah ya sanya musu nutsuwa in suna wajen Allah fiye da nutsuwa in suna cikin mutane ma'ana wasu kuma suke sallah da daddare ko suke karatun Qur'ani sun fi nutsuwa fiye da lokacin da suke hira da mutane ha kuma ya sa masa kyamar al'adu na larabawa annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin a bashi annabi bai yadda da abubuwan da ake yi da ya yana gaba daidai bane kawai a kuma Allah ta'ala ba shi annabta kuma ya kawar da abu حدثنا الشيخ أبو علي فيما أجابني سكن أبو محمد إجازة إجازة إلي إلي شيخ أحمد علم حديث ذاك ذاك قلت لها كما كراتيك على السكوت على التأمين فتوك اسمي أنا يتمال أصنع دي أنقوى مسجن تورانسي أتكتا أنا بسك فيكونا بجاك ko halin suna ce ba su ma da ma'aikata ce ya ce da suka ta gano a kawai tasha ta halin suna da kuma biyu wanda suke da ma'aikata a kan adam da samo ta shauki ɗari da arba'in da wani abu da kuma su ya ce akwai tasha ɗaya ta halin suna a guda tasha ce ta halin suna ce tabbas akwai kuma wata ma a almajir almajir ta ma ta halin suna ce kuma na ina ne da yanzu ba kamar ka amurka da haka suna da shi kenan haka suna da shi da aisha ta kowa da kowa eh da karkace su da kake mutum ya ga ita ta iya ganin ko da mutum ya ikira suna ka su da wani dan gida aljanna mai mai maulidi a maka saboda wanda ya kama imani ne wani imani ne